fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا خير الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من كتابه العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اغفر لنا بهذا المعبر والزاد به بنظرة تأتي لنا بالزفر ألم ترى baka yi duba ba ne ai wato baka yi duba ba ne ilallazi zuwa wannan da hajja yake jadala yake yin jayayya wato yake rikici da Ibrahima da annabi annabi Ibrahim fi rabbi a cikin ubangiji shi annabi Ibrahim din alayhi salatu wassalamu an atahu Allahu mulka wai dan kawai Allah ya ba shi mulki shikenan kuma sai gashi yana jariya da annabin mu babba irin wannan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu fi rabbi a cikin ubangijinsa hamalahu abin da ya dawo shi wannan mutum da Allah ya ba wannan mulki yake jariya da annabi Ibrahim din nan ba ƙara ku wato butulcinsa da gaskiya kinsa da gaskiya da butulcewa nimar Allah maimakon ya gode mana saboda wannan mulki da lafiya da muka bashi kuma ya gashi kuma ya butulce mana wa kibruhu da girman kansa bi na'amillahi da ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya jawo masa haka fasara ijabidu sai gashi yana jayayya nabi yana jayayya da nabiyallahi annabun Allah Ibrahim annabi Ibrahim هو النمرود بن كنعان وهي اللي وانا تايا ايكي نشين النمرود عن كنعان إذ قال إبراهيم عند النبي إبراهيم يشي مسا لما قال له شي عند النمرود يتنبع النبي إبراهيم من ربك وشو يا أبنجد إن الناكري الذي تدعونا إليه من نبيك كلا مزوع مبادرة سيادة شي لو كنت النبي إبراهيم كما يشي مبادرة سيادة الله يزوي كلا قال إبراهيم يا النبي إبراهيم يشي مسا ربي الذي يميتي ubangiji na nake kiran ka zuwa gare shi shi ne wanda yake raya yake kashewa ya kalukul hayata shi ne wanda yake halittan rayuwa a jiki matacce yanzu jiki matacce ya rayu wal mauta kuma ya halitti mutuwa a jiki mai rai fil ajka da a cikin jikinkuna kuma sai a ga mai rai ya mutu to wannan shine ubangiji na kaga sai kafiri yace huwa shi kafiri ana ruhi wa umit au yanda wannan ne ainihin ina kashewa ina ra'ubi ina rayawa umit ina kashewa amma bil katli duk wanda na kashe ai ma na kashe shi wal abui wanda ne walan gome kuma ne ma ai shi ma na raya shi da ara julaili yace bari ka gani a aikace sai za ga kirawo mutane guda biyu yan kurkuku wanda kuma hukuncin kisa biyu hau kansu haka talawa gidan sai ya kashe ɗaya daga ciki wata rakawa gidan ya kale ɗaya ma har ya tufafa ta shi ka gani ba ga shi ni ma na kashe na raya wannan ai wauta ne kala lambu sai yace da annabi ibrahim kasaltu ai haga na kashe ni ma wa a hayaitu kaga na raya ne ba sallan ma ra'a ibrahim zalika inda annabi ibrahim ya ga wannan ya ga mutumin wawa ne bai san wato kago rayuwa a jikin da can da ba taɓa kan rayuwa ba shine rayawa kuma wato a kashe jikin da gata ana gani yana tsira yana da rai yana kawai kuma shine kashewa yayin da ibrahim ya ga wannan wani to in ka kala sai annabi ibrahim ya shiru daga wannan hujja ila hujjati zuwa wata hujja kuma aubaha da ta fi wara-wara akan wannan dan wannan kabiri ya samu wajen wauta ta shiga to ba za a kawo wanda ko wata ma ba ta shiga ba ala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce masa fa inna allah ya tibi shamsu ya mashi to da haka fa inna allah cewa ubangiji na ya tibi shamsu yana zuwa da ranan nan dai da kake gani kuma kowa ke gani ya mashrik ya zo da ita daga gabas hati bi hamina magarib to a zo da ita daga yamma sarki ya zo da ita daga yamma an ta kai sarki minal magarib daga yamma wa gurijal ladzi ka sai kabiri ya gigice kuma ya rikice tahayyara wato kafiri alkafiru kafiri sai ya tumauce wata bisha ya gigice lan ya alan jawaban bai san kuma jayi ba nan ko ba san ma me zai ce ba to wallahu ubangiji la ya haɗe ƙaumar zalimina zai shirya da mutane a zalimai kafirai irin wannan namurudu suna wanda maimakon su gode wa Allah cikin wannan abu da ya ba su kuma suka yi zuciya hada namurudu wannan shine kafirin annabi ibrahim namurudu fir'aunin ibrahim kenan kana malikan sarki ne gabaran mai girman kai da zalunci malakar duniya bi ajma'iha shi ya yi fir'auna ma domin shi ya mallaki duniya ma kafinka shi ga fir'auna misra kaɗai ya mallaka kaga mulkin sa ko falastin bai zo ba bai zo madiyana ba shi fir'auna amma shi ko wannan duniya kan ɗaya da ta zama to a kafin hannunsa dama to duniya gabaki ɗaya da ta zo a hannun shi na marudu wa duniya duniya din nan ma malaka ha ba wanda ya taɓa mallakar ta ta zamanto gaba ɗayanta a ƙarƙashin kafin hannunsa jami'an gaba da illa arba'atu ashkaf sai mutum hudu suna suka taɓa mallakar duniya isnani guda biyu min almu'minina mu'minai ne wa isnani guda biyu min alkafirina kafirai ne isnani guda biyu na min almu'minina wanda su ne mu'minai Sulaiman bin Dawud alaihi salam shi annabi Sulaiman ya mallaki duniya kafin da duniya ta zama a hannunsa gaba ɗaya malakar duniya annabi suleiman ya mallaki duniya jami'an da baki da wa zulqarnaini da zulqarnaini al-arabi wannan balarabe din nan allazi zakarahu Allah fi akhir al-kahfi wanda Allah ya faɗi labarin sa a ƙarshen suratul kahfi shi ya da ya mallaki duniya ga baki daya baki dan duniya ya da ya mallaka wa sunani sai guda biyu kuma min al-kafirin da kafirai su ma sun mallaki duniya numrudu bin kan'ana numrudu dan kan'ana kafirin annabi ibrahim zamanin annabi ibrahim هذا فرعون إبراهيم شنو فرعون إبراهيم وبقت نصر إيه بقت نصر سيأتي كبر الأبار فزيد في سورة الإسراء أشكي سورة الإسراء وشي وين سما سودي ثم لك الدنيا أما دو أن أم دلائنا فرعون بما لك الدنيا با نصر كأي من لك Misira kaɗai jannin ɗin Misira kaɗai wanda yake shiga ta gidansa shi ne yake ta takama yake ta wannan amma wannan sun mallaki duniya ta gaba gida a duniyar yauma duniya a yau fiya ma yanzu da alami a su daulatin kaga akwai daula ta fi ɗari yau a duniya amma su ko ina duk da suka mallaka kuma har har yau kowa dai na mallaka ɗaya ɓangaren sa duk wannan zuwa kawa na amerika iyala iya can wajen su kawai shugaban ya mallaka duk wannan din ko da suka ganin ma sun yi baba kira a duniya amma har yau ai suna ta jaye-jaye da su cana su ma kana ifai da zai kamfata su ma lashe kai da zai kamfata su amma a ce mutum ɗaya da yau kowa a cikin juyawar ta yake kaje to sai waɗannan da su suka yi wajen duniya irin wannan to fir'aunu shi fir'auna kama a dubiyani tare da wato shigin nan nasa wato da kagawan nan tasa girman kan nan nasa ma mallaka bai mallaka ba illa misra misra kawai ya mallaka ba har kawai wa hara numurudu numurudu ba kafirin annabi ibrahim malaka duniya jami'a ya mallaki duniya duka wa asha shi ma ya rayu arba'a ne aka sanar da shekara ɗari hudu shi ma yi wa ma a saba hu mara sun tafi shi ma bai sai rashin lafiya da shekara ɗari hudun nan fa ja'ahu iblisu sai iblis ya zo wa ƙalahu ya ce da shi an talasta insanan kai mutum ya zama shekara ɗari hudu yana mulki kuma ya mallaki duniya ko bai sauki ba wannan ai ba ɗan adam ba ne innaka anta ilahu ubangiji ne kai kawai udun nasa li ibadatika kira mutane su bauta ma fakat kawai fadda an rububiyata sai yayi da'awar shi Allah ne yayi da'awar ubangidantaka falamma arsalallahu ibrahima yayin da Allah ya aika masa ibrahim tad'ahu ila ibadati al-khaliq al-wahid ibrahim ya kira shi zuwa ibadar al-khaliq mahadici al-wahid madayanci jadala sai yayi jayayya da annabi ibrahim jihadin mujadalati da wannan jayayya da Allah ya faɗa wa kana fi zamani ahadin to lokacin lokacin fari ne wannan bayan an gama wannan abu na wuta Ibrahim ma har ya bar wajen ya bar to kuma daga baya Allah ya ce kuma dawowa ya zo ya kira wannan kafin shi ne aka wannan jayayya to zamanin zamanin fari ne kuma duniya ta yi fari to shine Ibrahimu annabi Ibrahim alaihi salatu wa salamu karaja min shami ya fito daga sham ya dalibul maira yana neman abinci ya fito daga sham yana neman abinci falamma kafara wato ya fito daga sham yana neman abinci falamma kafara ibrahimu bihi yayin da annabi ibrahim ya zo aka wannan gwawa ba annabi ibrahim ya kafa ce da shi ne imani da shi ba harrama kullu mayra sai to ba zan ba komai ba za ka samu abinci ba za ka samu arzikin nan ba faraja ibrahim sai annabi ibrahim ya koma ila ahlihi zuwa iyalinsa biduna mayrin ba tare da abinci ba falamma da namiyar qaryati yayin da ya kusa da garin nasu Kala sai yace idza ataitu ka'iba in na je wa iyali na ban zo musu da komai ba har za ya zo iyali wannan zai ba iyali na tsoro al ahsanu abin da yafi an amla'a aka ya fi in cika buhunhunan nan na min haza turabi daga wannan ƙasa har kuma sai sun nutsu kuma sannan su musu bayani ta aka ba turaban sai ya ɗebi ƙasa min rafuwatin daga wata jigawa wa mala'a aka ya sahu ya cika buhunhunan nasa wa amala ala jawabi ya ɗora su akan ya lafta su akan rakumansa falamma ja'a yayin da ya zo kuma a ga aika shi ya zo da abinci sai kenan aka sassauke rakuma sai wahala tafiya a kaga hutu abu wahala sai ta kama shi فنام في النبي إبراهيم يبكي فلما نام عند النبي إبراهيم يبكي قالت ربة البيت من جدا ما كسر من جدا تتتي أنا آجز من الميل بلن جاي إيبا دك أن أبو سنن النبي إبراهيم يزود شيء الذي جاء بي وان يزود شيء لأصنع له طعاما دم ما أبو شكا بن فركا للي آجتي قبل أن يستيقظ سنقا بن فركا ففتحت شيطان sai ta warware wani daga cikin buhudin nan wajen da ta hasana burin sai ta samu alkama ba su can alkama a ciki nan ka shiga rairayi biya su ko a ciki da ya zama abinci shi kenan sai ta samu alkama fa sana atkubzan ta aikata gurasa fallan man sai kaza ibrahim yayin da annabi ibrahim ya farka daga bacci wa shamma ra'ihata ta'ali ya shafi kanshin abinci sa alaha sai tambaye ta ni aina laki hadha ta'am idan kika samu wannan abinci qalat min al-burr allazi ji'ta bihi daga cikin alkamar da ka zo da ita ne min kalilika wato daga wajen abokin nan naka fasu miya ibrahim tun daga nan aka tambaye annabi aka ambaci annabi ibrahim kalilan aboki alima ya sai annabi ibrahim ya sani kuma anna haza wannan min allah tabaraka wa ta'ala wannan wata baiwa ce daga allah wata wani dauki ne allah ya masa wakila an ce innahu sumiyal kalilu an ambaci annabi ibrahim da dadin allah li'anna ibrahima domin annabi ibrahim kana ganiyan mawadaci ne kwarai da gaske ba a taɓa mawadacin annabi irinsa ba duk annaba ba mawadaci irin ibrahim saboda yawan dabbobin sa ma duk garin da ya zauna sai a kore shi kuma saboda yawan dabbobin nata kana yamliku ya kasance ya mallaki kamsata ala jira'atin kai dubu biyar min albakar na daga shanu kai dubu biyar na daga shanu wa kana lahu kilabun yana da karnuka kar albaqara da ita take raka wato shanin nasa kiwo suke kiwon sa wa kullu kalbin duk kare daga cikin inkilabi mawashi daga karnukan dabbobin nan nasa yudawwiquhu bil zahabil kalis ya neman makare da zinare mai kyau zinare za a yi wa karan makare da shi har kauyan kare din nan da ake tsawa a talakawa ta danko to shi ba annabi ibrahim ba dan faro ba yake sa ba shi ba zinare ka ce ba wato sarkace yake tsawa فقالت الملائكة كما لا يسلسك في هذا الذي فعل إبراهيم إسرافه وانا أمر إبراهيم يتعبرنا كله ينظر دوسيا إلى وانا إذا ما كنت كنت على أيوة أدود السوء ولا علك صلاة مالي إلى تمن دوسيا أن أنت تشغله تاتك لن تدشي عن ذكر الله لك ذكر الله كما كل الله ينا تسلالي أكريش yanzu mu ga mun gaba shi da wani abu sai shagala da dukiyarsa da abu. Da shi kuma Allah ya neman kirari. إلى ما آمنت هذا الله في جماكدا فقال الله للملائكة في الله تبارك وتعالى كده ملائكة اذهبوا إلى إبراهيم كده هو جوز من شيء إبراهيم واكتبروه جبت جاب باشي فجاءه سيأك نقول ملائكة فجاءه ملك في ملائكة يلو وقال له يتلش يا إبراهيم يا إبراهيم هذه الكلاب وين ننكرنك تؤلف على أعناك حظها لكي راتي ديناري أو ينتا هذا لحظ دمي annabi ibrahim ya ce li hawami duniya dan wulakanci duniya ina so nuna yan duniya wani duniya wulakantacciya ce li anna zahaba domin zinare wanda shine karshen ubangijin yan duniya din hayyun ni shine mafi wulakanci a waje na la yunasibu ban ga inda ya dace a kasu da illa al sai a jikin kare sai a jikin kare ba kashi kawai nan na ga ya dace a kasu qala lahu sai wannan mala'ika ya ce masa dama mala'ikan ya zo ya same shi yana kiwo kuma ya hau dutse ya dace sandarsa ga kuma tashin gaba ɗaya shanun sa ne gashin gaba ɗaya sun shiga da shanun sa to sai mala'ika ya ce masa hazal baqaru wa'annan shanu allazi tamliku wanda kake mallaka ta kaira kaira Allah ya baka shanu da yawa قال في النبي الله يقول اذكر الله مرة واحدة كني الله سودا كني الله سودا أوديك أن سودا باك ربك إبكي كني الله سودا zan baka rabin shanun duka ba ɗaya. In gaba da wannan zan baka rabin shanun. Fakala sai mala'ika ya ce la ilaha illallah sai ba ya ce yanzu ka ci rabi. Fakala uskur mutane yakan kuma faɗarsa sau biyu. Shi ga nan zan baka su gaba gida. Wa uɗi ka jami'a zan baka ragowan kuma ya zama sa fazakar Allah sai mala'ika ya ce la ilaha illallah sai Ibrahim ya ce to ga sanda yanzu kuma kai ne mai su fa qala lahu sai Ibrahim ya ce da mala'ika laka jami'u ma in da zama kowaye ba da kuma Allah zama sai dinka laka jami'u ma in duk abin da ke wajen yanzu ya zama naka min al-baqar na daga samun nan wa in zinta yanzu ka ƙara zikiri na uku kuma dai kika jami'a ma in duk kuma abin da na mallaka na ba bayan shanun kuma ita na mala'ika ƙara ta la ilaha illallah yake nan mala'ika annabi Ibrahim ce a dai tuka jami'a ma in min al-mamali na ku zan baka fa zakara Allah salisatan sai mala'ika ya ƙara zikirin Allah ta uku fa qala wuce annabi Ibrahim yake to shi da yanzu na baka sai annabi Ibrahim yake yanzu in kutta yanzu in ka ƙara na fito ji ka nafsi na baka kaina ba shi kenan an gama haƙa'iku ba yanzu ka ƙara na hudu kuma na ba kaina a kuna laka katiman sai zama katimin ka muddata hayati wato mutukar rayuwata fa zakara Allah sai malaika ya ƙara cewa la ilaha illa Allah wa arada al-malik shi kenan sai zai ce yanzu da ni da shanin nawa da abin da na mallaka ko kuma ya zama naka yanzu kuma duk da sai kai yanda zaka yi shi kenan wa arada al-malik an yansarifa malaika ya so bai tafi alam sai ba ya ce da Allah kada ka bi amma ne ka bar dukiyanka ai ina baka da dukiya Allah ya baka qala lahu sai malaika yake da annabi ibrahim ana malakun wallahi ni malaika ne min almalaika daga malaiku ina mutum bane la hajata bi fi amwali ba ni da bukata cikin dukiya ba ni ibrahim to ni na ruwa na da an riga an yi yanzu ka san da zaka da su in zaman zaka koma da su in zaman zaka tashi ka koma da su sai ka koma da su kuma ita nan kuma rigima malam kuma ta kaure kuma mala'ika kuma ta kwale masa ya rasa yadda zai yi ya rasa yadda zai yi faraja hakkali faraja mala'ika da ya rasa kuma Allah ya turo ni kuma aka ce ba komai yanzu kai Ibrahim yanzu ka zama wakilin Allah cikin wannan tumaki ya ka ciyar da su cikin Allah dan shi mala'ika da ya dawo ka kara gobe ita na in an faraja sai mala'ika ya koma wa kala ya je kai tajimin wajen Allah ya ce haƙƙa li haza ya rabi lalle wannan ya ubangiji ya tantance an tattaki zuwa kalilan karshe shi aboki lalle mun gano abokin naka Allah lalle abokin daga faɗa sunan ka kawai ya ba da dukiyar duka ya ba da abin da ya mallaka duka wai yake a ƙara faɗa ma ya ba da kansa duka lalle wannan abokin ka ne ubangiji tabaraka wa ta'ala fa qala ibrahim sai annabi ibrahim yace inna hadha al-mal wannan dukiya allazi adahu lillahi ya riga ya ba da shi da dan Allah ya za a kenan ya ba la ya uji ilayhi ba zai ƙara da yanzu ba nasa bane ko in ce zai iya taɓa a ciki yanzu ya zama na Allah sai dai ya dinga aiki kuma ya ɗaula dan aiki yanzu dan aiki dan bare man shi da na yanzu la ya uji ilayhi ba zai kuma aiki ba fa bana bi hirta qa'ifa sai ya zo ya gina barandu barandan masallacin baitul maqdis din nan in na yanzu din nan duk Ibrahim ya gina ta ga wannan kuma yana kuma ya dinga siyar da su yana ya ta ginin a baitul maqdis ya ta gina barandu ya ta kuma ciyarwa cikin Allah ka gama koma kawai ya gina masa ya yanka dan baraki saboda dukiyar ta masa da ita Allah ce kawai baya ta ita ake a cikin Allah famana sai ya zo ya gina da wannan dukiya a sakaiba barandu rumfuna wannan allati fil qudus wanda take qudus da annabi Ibrahim ya gina ta sakaiba wa'annan barandodi wanda suke baitul maqdis din nan har ne yanzu din nan Ibrahim annabi Ibrahim ne ya gina su al-mawjudata wata ce yanzu din nan ila al'ana hadi zuwa yanzu din nan min tilkal amwal daga wannan kudi na annabi ibrahim da aka gina su da wannan kudi aka gina su أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي كوب العباد يا روماننا الذي wannan wannan da marra ala qaryati ya shude zuwa bisa wata alƙarya iya baitul maqdisi ita ce alƙaryar baitul maqdisi rakiban ya zo ya shige baitul maqdisi yana kan rakiban yana haya ala imarin abu kan jakinsa wa ma'ahu tare da shi akwai sullatu fili akwai kwandan aure wa qadhu asirin wato akwai wato kuma wato akushi na wato nandage wato inabi wato wato furut na inabi amma teku wa huwa uzairu shine uzairu lokacin da ya zo ya shige ta baitul maqdisi tare da wannan abincin nasa shi matafi ne kuma ya kawo tafiya yana kan rakuminsa yana kan jakinsa jakin nan a cikin mangala akwai faure ya zubo shi a cikin kuma kuma kuma kwandonsa sannan wannan mangala kuma akwai kuma matsatsan fauren wato matsatsan inabi wato kayan asiru wato fruit suna ciki wa uzairu shine uzairu wai ya kawo ya tin ya zo ya shige ya baitul maqdis ta ki da tun ta rurushe ta rurruzo ala urushiya abu tarifin da su kofi harufin ta lamma karaba ha bukutu nusar yayin da bukutu nusar nan ya rusa ta lamma dammara bukutu nusar baitul maqdis yayin da bukutu nusar ya rugurguza baitul maqdis wa adamal masajida ya rurusa masallatanta wa qatala al anbiya ya kashe annabawan cikin ta wal muslimina da musulmai jami'an gaba kida wata sallata alayhi ya hau kansu ya rinjaye a kansu arba an aka sanatin shekara ɗari yana mulki a kansu duk sunusa shi ya kakkashe annabawan da salihan ciki din duk sai da ya kakkashe bani isra'ila shi wannan mai masallaci wannan wauta da bani isra'ila suke yau a zamanin namu suna nan da nan suna ta haɗa karkashin masallacin baitul maqdis wai suna neman wai wai haikali suleiman wai tamfin din suleiman suke nema ai tamfin din suleiman bukutun sa ya riga ya rusa cikin kayan zinare ma sai da ya kayan rakumi miliyan rakumi miliyan zinare ke dauke da shi kai ba wani abu bukutu nuka biya rusa wannan famfon na suleiman iskanci ne da komai da ya kuma yanzu sun san musulmi ba su da karfi ba yanda za su iya shine isra'ila tana tana ta haka ce karkashin baitul maqdis ba karkashin masallacin ko na wai tana ne ba masallacin suleiman masallacin suleiman bukutu wannan masallacin na suleiman gaskiya ne wanda Allah ya yi ta ba da labarin sannan suratun nan wanda aljanu ne suka gina shi ma ba mutane ba aljanu suke ta gina shi aljanu ke dannawa suke kasa su ta ebo dinari wasu haɗi na kulla banna'in waga wasu wa'annan ebo dinari kawai suke wa'annan gini Suleiman da Bilkis za ta zo sai da ya yi kwalta kwaltar ta dinari ce kawai sai da ya yi da ta wajen mulki ya da ta tsare kwaltar dinari ce kawai ba wani abu wannan a baitul maqdis abubuwa na almara ma wanda ba dan annabawa ne ba abun duk hankali ma ba zai dauka to haka suke to bai bani isra'ila kuma da suka ga wannan bayan su Sulaiman kuma suka yi girman kai suka yi waye shikenan Allah ya sallaka musu kuma bukutu nusar bukutu nusar kuma yazo duk ya gurgu da masallaci gaba daya ya kwashe dukiyar ciki ya kwashe komai na cikin ya tafi da shi wannan abin da bani isra'ila wai suke ta kuma sa ka ce karkashin baitul maqdis wa wannan wai suna neman temple din Sulaiman kan mun suna ai ba bukutu ne ya riga ya gama da shi to lokacin da bukutu ne sarye wannan aika aika kuma ya kashe dukkan nan annaba da suke ma raguwa da ma bayan Allah waliyan da suka ragu bayan Sulaiman ma ya kashe su gaba gida to lokacin da shi wannan bawan Allah Uzairu ya zo shi ga ya samu an yi wannan aika aika ya zo shi ga ya same ta wato ita wato ta rurushe kuma duk sun suka yi haukansu marar uzairu to sai uzairu ya zo ya shige ala baitul maqdisi abu sa baitul maqdisi wa hiya kala'un ta zama wato daji ba komai kuma a ciki an rusa ta duk an tafi ke ginan nukan nata ga sanan ta zama kubai Ala an ne yuhi hadhihi Allah ba'da mautiha kala sai bu sai uzairu yace annan wai washe ne kai ba wai ta kaka yuhi hadhihi Allah Allah zai raya wannan ba'da mautiha bayan ka mutu kuma wannan ƙasa bayan an rusa ta da ta ta zama daci kuma wace Allah zai ƙara mai da ita ta zama gari kai fa billah ta kaka Allah zai raya wannan gari hadhihi madinatu wannan gari ba da mauci ha bayan mutuwan gari istizama wannan ganin girman abin da ya samu garin ne kuma ganin girma ne da qudratullahi subhanahu Allah sai dai bai iya magana ba yana ganin girman kudura Allah wani yanzu wata rana Allah sai raya wannan Allah mai iko ne da haka ya dace ya rasa to wacce da Allah zai raya wannan dama wani zai rashin iya magana ko ga yadda kake so abu ga rashin iya sibar da sako kuma zai faru haka to ba kawai da ba ya rasa Allah zai iya bane abin da zai ce oh yanzu wata rana kuma sai ga Allah ya da wannan waje kuma gari Allah mai iko ne a haka zai ce ko sai ce kana a Allah zai mai da wannan kuma gari wata rana ba wai ba ya san Allah ba a'a yana ganin girman kudurar Allah ne wai Allah wa rana fa sai ya mai da wannan gari kuma gari to fa amata wallahu mi'ata amin thumma fa asa amata wallahu shikenan da ka dau wannan magana shikenan fa amata wallahu sai Allah ya karbi ranta huwa shi wa albasa wa Allah ya zaunar da shi nan inda ya mutu mi'ata amin shekara 100 yana mace thumma ba asa sannan Allah ya taso shi to shi ma da ta rugurguza shi aiki shekara ɗari sai da ya zama ƙashi ya zama ƙasa ya zama komai shi kuma ba a farko sai Allah ya kaso shi ya'an sai Allah ya raya shi liyuriyahu dan Allah ya nuna maka kaifiyar ta zalika kaifiyar yanda yake rayawa yanda ma zai raya garin Uzairu shi Uzairu din nan lama ala yayin da ya tambayi kai bai yi Allahu Musa ya Allah yake zai raya matattu lam yakun su'aluhu bi kamil adam bai tambaya da cikan ladabi ba ta su'ali Ibrahim al-Asi kamar tambaya annabi Ibrahim da za ta zo nan gaba ita akwai ladabi a ciki fali haza saboda haka uriyal ayata sai aka nuna ma ayati nafsi sai aka kankana mar abin a cikin kansa amma ta wallahu sai Allah ya kankana mar da tashin mutuwa ya mutu nan da na ga to mutu bari ka mutu kuma mu kayar ka kai da gani to amma ta wallahu sai Allah ya kashe Uzairu ne aka amin shekara 100 kuma ba aka sannan Allah ya tashi Uzairu kuma bayan ya kashe shi huwa Uzairu wa himaruhu da jakin Uzairu mata sun mutu su biyu wa tarat izamuhuma kasusuwan ta zamanto na kirarka diddigaggiya kuma ba aka Allah sannan Allah ya tashi uzairiya aka yi kana kamulaji shiga yanzu sai gashi kuma ko tambayar sa aka yi ma dai mala'iku suka tambaye shi ma Allah ya tambaye kana sai aka ce kamlajista nawa ka zauna ne lamma ba aka Allah yayin da Allah ya tashe shi wajalasa ya zauna su ila sai aka tambaye shi kan makasaruna kai uzairu wai kwana nawa kai a nan wajen ne قال لجست يوما وبعد يوم Ala sai yace labis yawman ai kwana ɗaya kawai nayi. Labis yawman ai kwana ɗaya kawai nayi. Ala yawman kwana ɗaya ne wani dan ɗaya kawai. Ya zullu yana kan annahu yawmul ladhi la tafi yana nan cikin wai ranar nan da ya mutu biya a cikin sa. Wanda isa bi akiri aka tashe shi a ƙarshen rana. Domin ya mutu lokacin da rana za ta fito. Kuma dau da wajen magaruba kuma Allah ya tashe shi. To ko ko ya mutu da magaruba kuma daddara ma ta fito kuma Allah ya tashe shi. har yau da yake cewa kwana ɗaya ne kai ai ban kai kwana ba ma rabin kwana ne kenan ban kai wato awa ishirin da hudu ba awa goma sha biyu ne kawai قال بل لجست مئة عام فانظر ذات عامك وسراتك lam yatasanna kala sai wanda ya tambaye shi yace masa bal bari ba haka bane labisa ni aka ami shekara ka ɗari a nan wajen shekara ɗari ka zauna a nan wajen akbarahu Allah Allah ya bashi labari annahu makasa hunalika ai ya zauna a nan wajen ni aka ami shekara ɗari fanzur ila ta'amika amma duk da shekara ɗarin nan da kai duba abincinka fa nazara ila tini sai ya duba ƙauran nan fa iza huwa bihali sai ga ƙauran nan kamar sannan aka tunko shi daga jikin bishiya bai bushe ba bai bai bayi wani yaushe bai kuma ba kamar yanzu nan yanda yake a cikin jakan nan tasa to haka yake ina kuɗi ka lokacin da aka tunko shi ne sadar daga bishiya raɗabun ɗanye da didin kuma sabo wa sharabika duba abin shanka al'asiri wannan nan nagen nan na inabin nan aidan jadidun gashi nan sabo bai kafe ba bai yi yami ba bai yi komai ba yana na yanda yake lam ya sanna ai lam ya tagayyar bai jirkita ba lam ya tagayyar bai jirkita ba uzairu wa himaru uzairu da himaru mata su sun mutu hatta sarar izabu kuma hakashin ta zaman to tabuhu tana kalli wasullatu amma kwando wal asiru da wannan inabin bakiya su ko Allah ya basu inda suke kullum Allah kenan bi halihi ma halinsu yau ma asirin da aka matse wannan ruwan ruwan nan har shekara ɗari bai bushe ba tun da aka matse shi ƙauran nan ran da aka tsinko shi haka ita ƙauran nan bai bushe ba amma shi ko uzai da yadda ya zama ƙasa jakin nasu ba da ya zama ƙasa to وانظر إلى نميرك ولنجعلك آية للناس ina wanzu duba ya uzairu ila shi ma rika zuwa jakinka kai fa huwa ya jakinka yake ne fara'ahu ma yakan kuma ya hanga bai ga jaki ba shi ai ba jaki a waje aka ce a duba kasan nan da take wajen nan da kasusuwan nan shine jakin naka idan na ya duba ya duba kuma shi nan bai ga jaki ba wanzur ila wanzur ila america sai ya duba jakinka kai fa huwa ya yake far'ahu mayitan sai ya ga jakin nan nasa matacce wa izamuhu kasusuwan jakin nan biyu ga su farare kaluhu tana kyalli fa anna zalika Allah ya mun aikata wannan ne lita alama dan ka san Allah ne iko ne wani na alaka dan mu sanya ka ayatan kai aya ce alal ba'asa abu ta tashi kiyama din nasu ga mutane وانظر إلى الإذان كيف ننشرها thumma nakzuha lahama wanzur gal kidam duba kasusuwan jakin naka a idin nazara kuma kallon kasusuwan jakin nan naka ila izani marika duba zuwa kasusuwan jakin nan naka kaifa ninshuruha yaya za mu nuhuyi ha mu raya ta qira'atu na mutla'an mutawar shi kenan ko kaifa ninshuruha ya za mu raya ta wa qira'atu hafsu qira'a hafsu ka kaifa ninshuzuha yaya za mu mammutsa ta yanzu yaya za mu hauhawar da ita mu mai da ita skeleton tana kallo mu mai da ita ga jaki ko na kashi ba nama ba komai a jiki kashi ne kuma ya dinga hawa to shi kenan sai su zai kuma ya kalli kasusuwa sai wannan kashi ya taso wannan kashi ya taso wannan kashi ya taso kuma sai ga jaki kuma kwaramban din jaki wato skeleton na jaki kuma ya tashi to ka duba kasusuwan da zamu wato raya ta thumma nakasuha lahama sannan kuma mu tufatar da ita nama wato duk sciences ya kare a cikin wannan aya gaskiya ne sai an shirya kashi kuma sannan a zo a ilimin kuma shirya nama da waye sannan shirya jijiyoyi sannan kuma shirya kome na kayan ciki da waye wannan duk kowanne part ne mai zaman kansa ko ilimin shirya kasusuwan mai zaman kansa ilimin kayan cikin mai zaman kansa ilimin shirya naman jikin mai zaman kansa wannan ilimin fata ba duk mai zaman kansa likita ya yi cikin wannan ko don shi Allah yake faɗa kuma ba annabi Muhammad ne yake faɗa wannan tun wancan zamani ta laboratory a wannan lokaci sallallahu alaihi wa sallama ba ba laboratory a wannan lokaci ba duk amma kuma ga shi duk wani abu da wani ɗan sayantin zai so ya faɗa Allah ya riga ya gama da shi a alƙur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'an nan kakam wannan ne suke bakin ciki shine suke zo su kora to ko sun kona shi a ramoni na nan wannan yake ba su haushi mala sai sun shiga cikin wato laboratory sun daɗe sun yi ta kona konan sun yi ta abu sun fito da na ba ci ai Qur'anin annabi Muhammad ya faɗi wannan yau shekara dubu da ɗaruruwa ba shi da microscope ba shi da wannan mudubi da yake girmama abu ba shi da duk wa'annan abubuwa amma duk annabi ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallam to ka duba a gani kuma ya za mu tufatar da kashin nan na fito lahama sannan kashin nan bayan mun ga jaki kuma na kashi to kuma sannan yanzu a tufatar da kashin nama kuma fa nazara ilaiha sai ya duba zuwa gare ta wa qad turkibat an hauhawar da kasusuwan yanzu su ke lantan din jaki ya tashi kuma jaki na barangol kuma ya tashi wa kusiyar lahama sai aka tufatar da ita nama sai kuma ya ga an tufatar da ita fata kuma kayan ciki duk suka zo aka tufatar da ita fata wanda suka fi ruhu sai aka busa rai a jikin jakin kuma wa kama jaki ya tashi wannan hauka ya shasheka irin kukan jaki din nan kuma ya yi rai wannan haka ya shasheka Alamma ta bayyana na.
yayin da ya bayyana a ga- ga uzairu kuma zalika bil mushahadati uzairu kuma ya ga rayawar Allah kuma gani na kurukuru sai uzairu yake da Allah ne Ala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ala sai uzair ya ce alam yanzu na yi ilimi na gani kuru-kuru ilmu mushahadatu ilimi na kuru-kuru ta yanzu na yi ilimi kuma na gani kuru-kuru anna allah ubangiji ala kulli shay'in qadir qadirun mai iko ne abu kaso mai haza uzair wannan shine kissa shine uzair lamma asha uzair yayin da uzair ya rayu hatta balaga 20 sanata bayan haihuwar uzairu ya yi shekara 20 to sannan ya aure ولد له مولود باين أولي أكحي بمرأة ولما بلغ أربعين سنة يعني عند عبيد يكي شكرا أربعين أن نقول يعني شكرا عشرين فرجع إلى سفر هذا وسي عبيد يفتو ونن تفيا إلى أن شكرا أربعين يفتو ونن تفيا يا بطن سأجدان شكرا عشرين فأماته الله في الله يكربرا عبيد مئة عام شكرا اليوم ينا شكرا نوكينا أريد أربعين يزدان سنجدا سنة شكرا أريد عشرين to sun ba aka sannan Allah ya tashe shi bukisa amma Allah ya tashe shi huwa ibnu arba'in sanata har yana dan shekara arba'in din nan da shi da zakin duk ba su canja ba duk wannan shekara ali sun yi ta yasara kawai ba ba ta kowa ba ce wannan yi sun yi ta Allah kawai ba ta kowa ba ce Uzairi ya tashi na dan shekara arba'in jakin sa ma yana kallon da ya mutu din nan wa qad taraka waladan fa kaman ta Uzairi ya bada a gida lahu 20 sanata yana shekara 20 aka ba'adahu yaron ya rayu bayan Uzairi mai aka sanatin shekara 100 فرجع في أولي يقوم كده هو ابن أربعين سنة شيئا أي شكرا أربعين وولده هو يدي سام أنت فإذن مئة وعشرين سنة شيئا أي شكرا أي لم يسلم ماذا في أن في أن تاير في أن كنت في أن تاير وما وما تأتي يوم واحد بسك متعلانا يا بسك متعلانا يا وجهي الغزو da wannan ake bada ake yin luguji abinda za a bada hankalinka a gigi ta ka sannan a baka amsa shine luguji ake cewa shakkun akwai wani mutum mata da ya mutu huwa wa bunuhu shi da ɗansa fi yawmin wahidin a rana ɗaya wa bunuhu ɗansa a tawallu min umar ya fi shi tsawon rai shekaru bi tamanin da sanatan ɗan ya girma uban da shekara tamanin sulusai umrihi biyu kashi biyu na rayuwar uban a sulusani samanuna sanatan kaga sulusi guda biyun nan sune shekara tamanin uzairu mata uzairu ya mutu ibnu arba'ina yana ɗan shekara arba'in وولده أنت كما مات يا مت ابن لأت وعشرين سنة يا أي شكرا عشرين سبيد عشرين الولد أطول هذا أن ينزي أول عمرا لا يوى من الأب دقى أبان بيس اللي في عمره دبيس كين أبان ما أبان يا أشيك وانا أغير كين عندك أنت هذا كيف أغير الجمارة da Uzair ya ga wannan sai Uzair ya tashi ya hau jaki wanda kalar madinata ita ai kuma sai koma gida abubuwa da duk ba da ban gane su ba ba za a koma gida kuma wala a kulla ma'alimul madin baladi sai ya ga duk alamomin gari ta ta canza duk tituna sun canza gine-gine sun canza shiga a ai dole gari ya canza ko shekara goma ka tafi kamar gari ka dawo ya za a ga garin to bari shekara ɗari to yana komai malam alamomin ga ma'alimul balad alamomin gari duk sun canza ɗan ta gayyara duk ta canza kuma ya dinga tambaya ya dinga tambaya to Allah ina ce unguwa kaza aka ce sai yanzu sunan wannan unguwa da dai mun ji unguwa kaza da wai sunan ta kenan wannan an daina faɗa mata tuni yanzu an canja kai ba da raina kike sai an yi ɗan unguwar ne to an go she ka fita to amma ba kai ma ba kai kama da mutan garin nan wannan kayan kuma shi aka sa su haka kuma shiga sama da komai shi aini ne kaza kaza kuma na fita ko kuma abubuwan mamaki da abubuwan mamaki kuma aka ce to a tsara tashi unguwa to da aka tashi unguwar shi kenan ya tambayi to ina gidan uzairu kaza kaza shi uzairu kuma ta tawar a tambayi tsawafi aka tara tsawafin unguwa da Allah wani mutum ne ya kuma yake tambayi gidan uzairu kuma shi ma ya ce shi ne uzairun ma gaba ɗaya ita ga to mun zo nan iyaye mun zo nan iyaye akwai wani tsoho a gidan nan an ce baban da sunansa uzairu duk ran da uban ya fita ba a ƙara ganin sa bai shekara ɗari da wani abu kenan shi ma tsohon dai gashi nan dai kullum dai ana jiran mutuwarsa ta zo to kina gidan ne to amma yanzu uban wannan tsoho kai kai ga ka ɗan shekara arba'in da za ka zo ka ce ce aka zo aka tashi tsoho aka ce wai da wani ya ce shi ne uban ka uzairu uzairu ke ce ka tuna mana masifan mu ka tuna mana masifan mu kuma jin zai zo sai kenan ya ga digari ya canja fa ja'a ta aika shi gidansa wa sallama ya yi sallama a bisa ɗan nan nasa قالوا من أنت سكت وي كيراي قال أنا أبير يتنين أبير قالوا لا تذكرنا كتفنا من في مصيبتنا بمصيبة مت أبير من أبير يشكا إيكرا فرجع مسافرا يبدأ تفيا وعلك يا لك في صبر يأتي أنت وما رجع تداوى منذ مئة سنة يشكا إيكرا قال أنا أبير يتأني أبير قالوا لا سكتنا وأنا زي قال إنه أبير يتشين أبير قالوا لا بد an ta atina bi dalilin ba ma zuwa ka zo wani da dalilin da zamu san kai ne uzairu annaka uzairun kai ne uzairu qalu lahu sai suka ce masa uzairu kane hafazu taurata shi uzairu ya haddace a taura don kai ne uzairu ka ji a taura mu malam uzairu da ya fita kan mahaddaci ne don kai ne uzairu ai ga ga abu su karantu a taura mu wa qad ba'at taurata a wannan lokaci ko a taura ta bace ala yadu buktun sabuktun sabiya ko ne a taurorin gaba da ko da wasu haddace ta ba duk ba ta haka sai kuma biyar kone ta sai irin wannan suka da sauran su kone qur'ani bi suke yi qur'anin kawai irin nasu ne a takardu yake ai sun yi banza to bukutu nuka ya riga ya kone a tauroni ga baki daya ba ko wani wanda ya haka ce a taura a wannan lokaci wa kullal ladina yahfazuna taurata duk inda suka haka ce a tauran halaka sun halaka dan yau da inda na taurata yanzu ba a taura a wajen muna ta neman a taura mai hukunci da ita fasara yubi take a kira marubuta ya dinga karanta musu a taura ya ne musu shifta a taura alaihim a gare su taura ta a taura min awwal ya tun daga farkon ta ila akila har zuwa ƙarshen ta falamma atamma yayin da su kuma suna rubuta har da gama falamma atamma yayin da ya gama qala ahadu sai wani ɗayan su yace ana wajattu masuban ni ma na samu a rubuce a cikin kundin iyayena anna jaddi kakana yukubir yana ba da labari anna jaddi yana ba da labari an jaddi daga kakansa shi ma أنه أودع نسكتا ويا قوي بالتابي من التوراة مع التوراة حتى النسلتي الخشن دبيم فلاني يتوجه كذا هذا أو من يعرف ذلك المحل تذكر كلاون دي يسمى النوجه فأتوا تذكر زوجا وحفروا سكا حقا ووجد التوراة ووجد التوراة تذكر كما التوراة وجن وقابلوها تكي مقابلة وأن التوراة أتسامه بالتوراة التي أملاها أزيري da a taurar da Uzairu ya mutu shirkarta falan ya gayyar wala shakalatan wahida da Uzairu ya canza ko sali guda ɗaya ba yanda Uzairu nan ya yi musu wato shimtata haka suka same ta fa qalu sai suka ce kai haza ibnullahi wannan dan Allah ne kawai wannan dan Allah wala iya wannan wala mutum sai suka ce wannan dan Allah ne kawai fakat li haza halaku sai da haka suka halaka yibi abun ma ikon Allah mujibul hidayati abin da yake jawa wani ya shirya ya kunu mujibal li halaki shi zai jawo wani kuma ya halaka jibi abin da zai jawo kuma wani su ce sun imani da Allah sun imani da tashin kiyama sun imani ga ubai jawo kuma sai zama musu halaka sai suka ce wai dan Allah ne kan ya haddace ga wai a saura to sai su samu ayan Allah da yawa yanzu kuma a'udhu billahi Allah lam yalid wa lam yulad wa ubairu shi ubairu dinnan su'aluhu tambayarsa da ya annabi yi hadihi lahu ba da mutiya laisa bi adabun ba ladabi a ciki kamar na annabi ibrahim to ina ba dama matsayin ba ɗaya ba annabi ibrahim shine mafi cikar sanin allah wanda ya fi wani sanin allah za ka ga ya fi ladabi da allah da kaga mutum yana allah ganganci bai san allah ba mutum ka ba shi waje amma da mutum ya san allah za ka ga ya fi kankan da kai ga allah idan ya san allah tabaraka wa ta'ala ya san allah fa ya wadata da kansa gabarin kansa ma gabarin komai allah ya wadata da kansa gabarin komai gabaki daya wa ibrahim to to hala shi annabi shi wannan hala anne yuhi hadu billahi ba'da mauta wai ta kaka Allah zai raya wannan gari bayan ta rushe fadi haza uriyal ayata sai aka ce to bari mu dandana ma a jikin ka ma tukun bari a gaya ma a jikin ka aka dandana masa a jikin sa lakin fi nafsi a cikin kansa za ka ka'aban ya sha wahalar mutuwa da rayawa da ganin abubuwa wa ibrahim amma annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu allazi huwa kamilul adabi wanda shine mai cikar ladabi ne ga Allah talaba ma talaba ya nemi abin da ya nema ya nemi irin wannan abu da Uzairi ya nema lakin bi adabin kamilul sai da ladabi cikakke dan haka kowa nasa ya zama daban irin irin abu ɗaya suka nema sai dai ɗaya ya sa ladabi a ciki to dan haka na fego da taushi Allah kai mana da taushi mutum da dinga ladabi zalibin Allah tabaraka wa ta'ala to ga na Ibrahim din nan wa iz qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhyi yin mauje wa burkatina ya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iz qala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim ya faɗi yace rabbi ubangiji na sai da ya addu'a shi annabi Ibrahim tsuguna yayi addu'a ba ba kawai a tsaye ana tafiya aka ce annabi bi hadithillah ba da mota ba annabi ibrahim ba haka ba annabi ibrahim da lafiyar ya ce oh rabbi ubangiji alimi nuna min kai fa turi yin mauta ya kai kira ya mata tune na san kana yi Allah na min ni ma in gani mana ata bi ismin rabbi ibrahim ya zo da wannan suna na rabbi dama wannan suna shine unwani du'a shine typhoid amsa addu'a duk wanda zai addu'a ya ce rabbi to karbar ya ce sake na ga wani kuma suka tafi akan ismal azumci saboda rabbi rabbi unwani wayya ne alkhairi ba ni daga cikin alherin ka to abinda wannan suna yake dauka kenan na ga wasu da taushi ne ismul azam shi ibrahim ataji ismu rabbi ya zo da sunan rabbi ya rabbi yace ya ubangiji adini nuna mun talaba min allah tabaraka wa ta'ala annabi ibrahim ya nema daga wajen allah addu'a yi an yuriyahu allah ya nuna masa alkaifiyata yanda yake raya matacce ma shakka bai kokarto wajen kudrata a cikin ikon allah walakin sai dai Ibrahim a habba ya so an yi shahidi ya gani shi Ibrahim yana so ya ga abin kuru-kuru kuma da idansa haka kuma aka nuna man na majalisa haka kuma aka nuna man ma malakuta samawati wal ardi shi annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ni qala awalam tu'min sai Allah ya tambayi Ibrahim a wannan tambaya kan mu da za a yi ba labari mu ji Ana sai Allah ya ce masa awalam tu'min Ibrahim baka yi imani bane da kudraci da iko na alal ihyai abu saraya mazaccen nan baka yi imani bane da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tambaye shi ma ilmi tare da sanin Allah bi imani da imaninsa bi zalika da wannan li yujiba domin Ibrahim ya amsa bi masu ila da abun nan da aka tambaye shi kai alamu sabiruna duk masu ji kuma har galuma kuma ana gaya mana zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan mu san garadahu ne Ibrahim yake nubi ba wai raya mata can kawai yake so ba wani yake so ba me yake so ga abin da yake so nan za mu ji qala bali yace na yi imani Allah qala walakin la yadma inna qalbi Allah na yi imani walakin ni dai ina so ne in gano kuru in gani kuru kuru ya yadma inna qalbi dan zuciya ta ta musu na yi imani amma yanzu ina so ne in gani ila kuma wani suna sauraron tafsiri shehu dai da kawo anan ba yake cewa abin da yasa Ibrahim ya faɗa haka Namrud ya tambaye shi to kai ka taba gani ya ce ban taba gani ya ce to ana gani ba ba taba gani ba to amma dai ga ba dai dan wannan bane ga abin da Annabi Ibrahim ya ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake ubangiji wallahi na yi imani bale na yi imani walakin sai dai ya kuma inna qalbi dan zuciya ta ta nutsu Ibrahimu Annabi Ibrahim talaba ru'yata ya nemi ya gani kuru-kuru liyadma inna qalbahu dan zuciyarsa ta nutsu fali haza sabida haka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad yake cewa nahnu ahqqu mun muka fi cancanta bi shakki da mai kokon domin ibrahim da ibrahim mu ma dan an nuna mana abun guru dan zuciyarmu ta nutsu yawa qala hu tawadu amma Allah ya faɗi wannan dan an da kai ne domin ai an nuna masa abubuwan da suka fi wannan ma a habbal mushahadata annabi ibrahim ya so a nuna masa abin kurukuru ya tuma inna qalbuhu dan zuciya ta talusu alqulubu to tunda haka ne sai kuma za a shiga za a shiga kuma warware abu fa radiyallahu ta'ala anhu alkulubu to zukata a kasamun sun kasu kaso kaso zukata sun kasu kaso kaso kalbun akwai zuciyar da ya tuma ilmi yake nutsuwa ila duniya zuwa duniya kawai shi zuwa duniya ya kawo bai nutsuwa in dai ba ya ji akwai komai da komai ba ranar a cikin tashin hankali za a ba kuma abin da zuciyar mu kamar duk irin wannan alhamdulillah da shi in ba duniya ya samu wannan zuciya bai nutsu ba za ga mutum a yi gishe yake saboda bai samu duniya ba to wannan zuciya kuma ta farkon kenan idan ba duniya ta samu ba ta nutsu ba radu Allah yake radu bil hayatid dunya sun yadda da rayuwar duniya wasu ma'annu biha sai suka nutsu da ita da suka samu ya suka nutsu da ita su ba ruwansu da Allah ba ruwansu da kayan an su rayuwar duniya ce da suka samu sun nutsu da ita kuma ba samu ba ce wannan ahalin duniya yan duniya isimi ina nuhun nutsuwarsu bil duniya da samun duniya ne faɗa kawai li'anna zalika mablagu min domin wannan ne karshen cikewarsu a cikin ilimi wa ahalullahi domin wannan ne wato ƙarshen su ahalin duniya su yan duniya ilimi na nuru nutsuwar su duk duniya da duniya ne fakakkawa ya anna zalika domin haka domin wannan ne mablagu cike wasu mina jinu na daga ilimi wa ahalullahi ahalullahi kuwa waliye kuma abota Allah ilimi ina nuru nutsuwar su bi zikirillahi da zikirin Allah ne su ku ba su nutsuwa ba yanda sai wancan ya juliyoyi ban ya ji waye sannan da su ku sai dai suna zikiri sannan za su tsoron ya za ka hana su ba su wani tsari da wannan sai da sai da zikir da zikirin Allah da ambatan Allah da haka Allah yake ta ala bi zikirin Allah ta tuma innul qulub kowa ya sani ta ambatan Allah ne zuciya take nutsuwa to su zuciya su tana zikiri ne take nutsuwa wa kawasil kawasi manyan kuma wato ke ranta sun ke ranta su ismi inaluhum su ko nutsuwar su bil mushahadatu sai sun ga abun kuruku sai sun yi fana'i sai sun ga la ilaha illallah din ba komai sai Allah sai sun yi fana'i sai sun ga abun kuruku kuma da haka to shi Ibrahim ai shugaban wa'annan ne ko da haka yake arini kai fa tuyin Allah nuna min kuruku gani Allah ya ce masa awalan tumin Ibrahim baka imani bane kala bal yake wallahi na imani Allah walakin la tuma inna qalbi dan zuciya ta bana dan ni san hawa na ukun ne dan zuciya ta bana su bil mushahadati ka gani kuruku Ibrahim annabi Ibrahim min ahli mushahadati daga yan mushahada shine shugaban arifai sallallahu alaihi wasallam قال في الله يجي ختمي قال فخذ أربعة من السيل فسوهن إليك ثم اسأل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينا كذا يا في الله يجي ختمي فخذ أربعة من السيل جيك سيدي تنقاي بدا هدو كدو بدا هدو من السيل ندق تنقاي فسوهن إليك wato ka ɗau tsuntsaye guda hudu ka je ka yanka su ka cire kansu waje ɗaya sannan ka daka su ka dandaka sai ka mai da su sakwara su guda hudun nan da gashinsu da jikinsu da tumbinsu da jininsu da kai kawai za ka cire da jininsu da komai aka sa su a jirgin sai ka mai da su abu ɗaya su guda hudun nan sai ka mai da su abu ɗaya kullum arba a kan mina tsayi ka je ka ɗau tsuntsaye guda hudu addiku ka ɗau zakara wan nasuru ka ɗau mikiya wal gurabu ka ɗau hankaka wa ɗawusu ka ɗau ɗawusu فقتلهن كينكا سو كشيس وقتلهن كينكا سو وكلف لحمهن كتاكو دنامن سو بريشهن دجاوتن سو دجاشتن ناسو وبما ذلك كله تحدى وانا اولي ديتك ثم اجعل على كل جبل من من وانا جزء ثم اجعل فننك على كل جبل اكن كون دوت من جبال ارضك daga duwatsun ƙasarka min hunna juz'a wato kashi daga ciki sun mabuhunna sannan ka kira su ya ci na ka sa'ayan za su zo maka sari'an da gaggawa suna tafiya ma'ana ka zo yanzu ka yanka wa'annan dabbobi zakara mikiya hankaka dawusu to ka zo ka yanka su ka yanyanke kansu ka ajiye kan a wajen jikin nasu kuma ka cakuɗa shi su zama abu ɗaya to in suka zama abu ɗaya to sai ka raba su kuma gida hudu sai ka raba su ka tafi duwatsun garin ka sa ka so ɗaya kan wannan dutse ka sa ka so ɗaya kan wannan dutse ka sa ka so ɗaya ba dai tsabar ni ta nan ba ka sa ka so ɗaya wannan dutse kuma sai ka dawo sai ka zo ka tsaya a waje ɗaya su matsu wannan sannan ka kira su ka ce zakara zo sai ka dinga ganin naman zakara yana fitowa daga wancan kaso na can yana fitowa na can yana hafe naman ya sai zakara ya kare ya ce zakara ya fito daga can gashin zakara ya fito daga can kashi ya fito daga can sai zakara ya sai zakara ya hato sai ya taho ya zo ya dungura wuyansa a wajen dawud ya jiwa kansa bane sai ya matsa ya dungura kansa a wajen hankaka ya jiwa ba wuya ba kansa bane sai ya dungura kansa kawai sai kai ya miƙe sai zakara ya tashi yana tsara Allah aka nuna annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ka kira su ya fi na kan zama ta ayar shari'a da gaggawa suna tafiya wa alam وأعلم أن الله azizun hakim kai sani annallahu ubangiji wa alam ka sani annallahu ubangiji azizun mabuwayi ne ba abin da ya fi ƙarfin sa hakimin gwani ne fi sun yi cikin aikinsa fa aka da dawo su sai annabi ibrahim ya dau hankaka wa aka da dawo sai annabi ibrahim ya dau dawo su wa nasran ya dau mitiya wa guraban ya dau hankaka wa jikan ya dau zakara wa fa'ala bihin ya aikata ka su ma zikir abin da aka ambata wa amsaka ru'usahunna ya rike kawunansa a wajensa inda hu a wajensa wada ahun ya kira su fata dayaratul ajza sai wato sakannin ta dinga tsalle ila ba'diha tana zuwa wajen shakin ta tana haduwa naman sai ya taso na wancan ya taso sai da tawi su naman sa ya haɗu na zakara bai shiga cikin nasa ba naman zakara ya haɗu naman wato da hankaka ya haɗu naman haka naman nan guda ɗaya suka haɗu sannan gashin kowanne ya fita ya je haɗe jinin kowanne ya fita ya je ya da Ibrahim yana kallo a idansa kenan fata ɗayarar til ajza'u sai safannin ta dinga tsalle kuma tana tartafi kuma tana haɗuwa idan ba a ji haɗi zuwa safannin ta hatta ka kama lana ta cika sun ma kabala kowace sai ta fuskanto ila ra'afiya zuwa kanta fa kama ka'iran sai ya tashi kuma ga shi ɗinsu haza ibrahim wannan shine annabi ibrahim lamma talaba yayin da ya nema an yara kaifiyatul ba'ath yanda ake tashin kiyama yanda ake tashin matacce dallahu allah sai Allah ya sayar da shi ala hadi tuyuru abu da wannan tsuntsaye al'arba'atu guda hudu fasalahun ya kashe su wa daqahun ya dake su ya dake su da rishi inna da wato jawakan su gashikan su wa lahani inna da nawumukan su wa qasamahun ya raba su arba'ata a kasamin rabo hudu kama su kira kamar da aka faɗa summa nada sannan annabi ibrahim ya kira ya diku ya zakara fakara da mata na min addiki duk abin da ya zama na zakara ne sai gashi yana warewa yana haduwa min kulli juz'in na daga dukkan kaso din nan da aka sa akan zuwa su din nan fatala ama sai ga zakara ya haɗe waje ya zama zakara a san jama'a hawaye nan duk suka haɗu kullum gaba ɗaya wanda haka jira'asi sai ga zakara ya taho kuma kai ne kai babu ya zo ya dungura kansa kuma sai ga kai ya maka sai ga zakara wa aka jikan sai ga zakara ya tsaya kuma zakara yana tara a ɗawunsu ka zalika ɗawunsu ma yi haka annasaru mikiya ka zalika ita ma haka algurabu an kaka ma ka zalika kama haka fa alima ibrahim sai ibrahim ya sani bil mushahadat da gani guru guru annallahu ubangiji qadirin da iko ne ala ihya'il mauta abu taraya matatu wa ibrahim annabi ibrahim min al-arifina yana daga cikin masana Allah allazina khairuhum wanda su tarake su tafiyar su cikin hadarar Allah wa hawa su da'ima fitir fil malakuti a cikin malakutin Allah ne cikin wato malakuci ne na Allah nan suke ka sai qulubuhum zukatan su tadiru tana tashi fil malakuti a cikin wato masarautan Allah tabaraka wa ta'ala su gaban su duka tunanin su da maganar cikin Allah ne gaba ki da Allahumma ja'alna minka to da ka fali haza saboda haka arahu Allah Allah ya nuna man mu'jizatin wa'annan mu'jizozi fitiyur a cikin tsuntsaye wai ne yasa aka hada shi da tsuntsaye ba ba da dabbobi ko da saboda shi ai shi ma tsuntsun ne ai a cikin a cikin halalar Allah yake san tashi yake sanin kaya shi ma tsuntsun ne da dabba ne kawai tunanin ka kawai cikin ƙasa ne ko cikin abubuwa sai a ce kama dabbobi ka zaka yanka da cikin wa'ansu dukiya ne ko sai a ce kama dukiyoyi ka har annabi Musa a wannan lokaci da ya ta san malaba Allah wuta yake nema abin da yake nema ne ni a nan tunanin ko wuta yake nema ko in zo muku da labari a tabbatan saluna ku ji ko wutar da zai jiki ne ko ya ji labarin yake ne ko sai alala Allah ta zama man wuta sai ga wuta ya gani sai ga wuta kan na gamu yana zuwa sai ga ba wuta ba ce haske ne halaran Allah ce sai ga kuma ana faɗa a cikin ta in ya ana rabbuka ni ne ubangijinka wuta ko da shi ga gano a ce ba wuta ba ce kaga din da wuta yake to haka shi ko annabi Ibrahim shi ko cikin hadaran Allah yake nin kaya shi sai aka ce yanka tsuntsaye to kowa sai ya hasara fa cikin abin da zai dinga tafakkurinsa kuma kai ma sai ka zama haka to shi ka annabi ibrahim da yake shi irin masu tashi ne fil malakutin lahi da haka allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan mu'jiza ta sa a cikin tsuntsaye wa hadhihi tuyuli to wa'annan tsuntsaye akwai hikimomi a cikin sa hankaka tawisu mikiya da kuma da kuma zakara to wa'annan tsuntsaye din akwai hikimomi a cikin su hadhihi tuyuru wa'annan tsuntsaye din da ya tara fi ha'iba'un tana da ɗabi'a ta bani adama kowace ɗaya daga cikin zaka tana da ɗabi'a ta ɗan adam da su wa'annan tsuntsaye ajiku shi zakara fihin sha'awatu ɗan sha'awa ne shi kai sha'awa malam shi zakara da'iman sahabatul jima'i shi dai kawai sai ai ta saduwa zakara ga furfurfu kuma ya kawo kan kaza furfurfu kuma din da yan kaza da zakara haka za a gani ko to shi zakara haka ne ko shi ne in mutum ya cika saduwa da iyali sai a ce masa ba za zai zama zakara ba ba ce zakara ba zakara ya ji ka duk wani abu da ɗan adam yake karɓa da shi akwai dabba da sanin kashi sai dai ilimi ne da hankali kuma ba ta fani irin wannan shi da wannan Allah ya zuci ta shi a ko ne kike takawa da shi akwai dabba da sani ka ko kai dan sha'awa din ne ma kai kai dai a sadu a sadu to da kar a yi ka wal gurabu shi ko wa hanka ka hadisin kai kai kai fadai a fara din a tsamme da dan wani naka ko da ga kin ka taka ba shi dan fadai ne a taro dai a fara dai wal nasru shi ba ni kiyayi hibbul akala kan shi dai san shi dai shi yanzu ni ya san shi dai farauta dai da'ima farauta dai da'ima farauta dai da'ima la yakuru an akal bai so shi da shi wa dawusu shi ko dawusu yuhibbu zina ta ado dai wannan fakarar da takama a tawa ana takama kuma ana nagarta dai ana tagu dai dai an yi ado to shi kuma dawusu kenan na ga za ga gidajen sarakuna da gida kuma duk da abu ba ana koyon da dawusu yake tabiya da yadda dawusu yake wai shi ma sarki ya dinga irin wannan da kuma yadda dawusu yake yi haka za a gani idza tahara al-insanu eh ai ka ga adam yana da wannan ko ga san saduwa da iyali ga kwaɗayi ga san ci ga kuma san ado da san takama wannan ya kare mana cikin mu yan adam dinnan kuɗin nan duk sun kare mana wai Allah ce wai in kana so ka zama arihi ka zama rayayye to wai sai ka yanka wa'annan tsuntsayen na jikinka yanzu kai ne Ibrahim din wai sai ka yanka wa'annan tsuntsayen na jikinka sai ka yanka san cin abinci na jikinka sai ka yanka san jima'i na jikinka sai kayanka kan kwaɗayi na jikinka sai kayanka kan ado da kakama na jikinka da kayanka wanda suka zama karayu yi na zai zama karayu idan ka kara insanu idan ɗan adam ya tsarkaka ya tsarkake nafsa huransa min hazi ibtibai daga wannan ɗabi'o'i guda hudun nan sakana malakutan sama sai zauna a malakutu sai zauna a masarautar Allah sai zauna a malakutar samawati wal ardi malakutu ta sama da kasa idan ja hada nan to idan adam yayi kokari dama ai duk wannan abin da shehunan suke laka ba wannan kokarin ne ba wai duk wannan su rabu da kai idan ja hada nan san dan adam ya yaki kansa jihadin nafsu din nan yayi kokari yayi kokari hatta azalaha har ya tu cire kansa an sha'awati daga sha'awa wa an kasaratul aqal daga yawan ci kasaratul aqal yawan ci yawan sha kai dai kana shi ne dan karayi kawai kuma dan godiyan Allah amma kawai ba dai dan hayamde komai zai hayamde malam kuma abba wa anil mufakarati ya tuke kansa daga alfarce ne wa tazayyina da ado wa anil girsu da kwadayi da kalmar malakutan lahi malakutan sama sai shiga malakutun sama da ƙasa al insanu dan adam kulika an halice shi min al anasir al arba'ati daga wannan sinadarai guda hudu wannan asalai guda hudu anasiri din nan sinadari guda hudu nan da su ake dan adam min al ma'i an haifi dan an halice dan adam da ruwa والتراب da turbaya wal hawa'i da iska wal nar da wuta ko hawa'i ma ina yin turabi ba da haka yan wane ne suke kada ba ko yawa to wannan sinadarai su da su aka dan adam to hiya al anasir al arba'a idan ce wannan sinadarai guda hudu asalai guda hudu fa qablu ma'i dabi'a ruwa wat turabi da kasa faraja minhu mal hirsu wal buklu daga ruwa da kasa daga nan kwadayi da ruwa suka fita kwadayi da ruwa suna cikin waɗannan والهواء جدا كما والنار دوتا كما كلدا منه ما يبدو daga cikin sa algadab wa shahawatu shahawa da fushi kuma fushi da shahawa kuma daga wayannan suka fita daga da wayannan suka fita hadhihi arba'un wayannan sune guda hudu wal hirsu to shi kadai dukkan da yake kadai tazawwaja al hasada sai Allah ya aura man hasada kuma duk mai kadai ya aura man hasada kuma zai zai ba aura man mace da suna hasada kuma duk mai kadai ya yanki da hasada saboda abin da yake tunani da ya ga wani ya samu shi da samu kuma bala'i ya tashi sai kuma hasada to ya zai iya samu ya yi kaza kaza kaza kaza to tun ne ka ɗai kuma sai kuma Allah sai ya aura ma hasada ka zama abokiyarsa ya haɗa bala'i bi kenan ga kuɗayi ga hasada wal bukulu duk inda ka ga rowa marwaci kuma ta zawo da jiki da sai an aura ma kuma fate kullan mutane kuma ya kulli kowa shi tsakaninsa da kowa faɗa saboda rowa bai so kowa ya faɗa kusa da shi tsakaninsa da kowa faɗa to wannan marwaci kenan kuma shi kuma mai rawaci marwaci ta zawo da jikita sai an aura ka kwafe shi da tsakaninsa da mutane kwafe ba zama alheri kwafe ne tsakaninsa da mutane wal gadabu fushi kuma tazawwada al kibra sai aka aura mai girman kai duk mai yawan fushi daiman cikin fushi to kaga shi kuma mai girman kai zai sanya suna kowa zai sanya kowa da kowa shi da kana da kowa girman kai sai kuma fushin nan ya ja girman kai wa shahawata ita da shahawa kai da ɗaya ga ce la hawla la quwwata illa billah matar kanta inna ma hiya mashbu ma'shuqatun ita wato abash ita ake sha'awa ai ita ake so kalmar kai ka ce mace ce al-mushtarakati wadda ta yi aka yi ta ta yi tarayya bai a rijal tsakanin mazaje wa'annan duk suna neman ta ita sha'awar nan da mai kwaɗayin da mai rowa da mai hata da inda ne duk suna neman sha'awa kowane ya gan shi da sha'awarsa a jiki to wa'annan kaɗa su bakwai kenan fa hadihi wa'annan saba'u bakwai kenan zahara al-hirsu ga kwaɗayi wa zaujatu al-habadu matarsa hasada والبكل داروا وزوجته الهكد ما تصفه والغضب دافشي وزوجته الكبر ما تسجربان كي كواي حسرا تبني كواي لا أغنش دا حسرا دمي روا لا أغنش دا فخي دمي فشي لا أغنش دا جرمان كي وشعوات دا شعوات ما تسن تارا كواين نكما على سلا زوجة لا دبا كدا مجي بالمسئلنا هذه الصفر وإن سنة قدابك أبواب جهنم سنة فوضفن جهنم النمبك الأكبر أغاسو wa'ina su ne gawabin jahannaman nan kwaɗayi hasada rowa kwafe fushi girman kai sha'awa su ne gawabin jahannama jin haushin kwafi jin haushin kowa kana jin haushinsa kai kowa ka kwafe kowa ka rike kowa a kana jin haushin kowa kowa abin jin haushi ne dole shi ake bai kwafe zuciya ba ta da kyau kenan wa'annan guda bakwai nan su ne gawabin jahannama wayannan guda hadi sabu wayannan guda bakwai ina abuwa jahannama sune kofin jahannama da Allah yake cewa al'afa ba'at abwab jahannama tana da kofofi guda bakwai da kulli babin min min juz'un maqsum kowace kofa tana da rabo a raba kowanne wannan abuwa akwai jama'anta faman jahata nafsahu duk wanda ya yaki kansa yayi ta kokari wa asalaha ya tsarkake kansa min al-hirsi da kwadayi wal bukuli da rowa wa min al-hasadi da hasada wa min al-hikidi da kwafan al'umma wa min al-ghadab da fushi wa min al-kibr da girman kai wa min ash-shahawat sa ataka nafsa hu min ya'in ta kansa daga wuta wannan ba zai shiga wuta ba ba shi da kofa a wuta wanda duk ba shi da wayannan Allah ya tsarkake mu da su ma fal hirsu shi kwadayi awwal ma uti Allah bi kwadayi shi aka fara saban Allah da shi abinda aka fara saban Allah da shi a duk sako kwadayi da shi aka fara saban Allah kwadayi da shi aka fara saban Allah adamu annabi adamu a kanar shajarata ya ci bishiya almamunu ata wacce aka hana shi din nan ba adama malakal jannata bayan ya mallaki aljanna wa ma biya ta abin da yake cikin ta me ya dawo ya ci hirsan kwadai kwadai ko minu alal baqai abu zaza iblis ya ce masa ka da bishiyan nan ka ci to ba za ka fita ba amma in baka ci ba za ka fita to kwadayin ya zauna sai ya je tabo abin da ba a taba kuma aka ci to fita yanzu to kwadai shine aka fara saba Allah da shi tabaraka wa ta'ala to annabi adamu alal baqa'i abu sa'id zama fil jannati asiya faka da jannati jannati sai gashi annabi adamu ya fita daga aljanna saboda yayi fadai ya ci bishi a dinna fadai shine abin da aka fara sabawa Allah da shi akan kasa wal hasadu hasana kuma ita ce ta biyu hasana kuma ita ce abin da aka sabawa Allah da shi bayan fadai awwal ma asabihi iblis farko wanda ya fara yin sabo da hasada shine iblisu hasada adama yayi wa adamu hasada famtana'a sai ya ƙi mina sujudu da sujada ga Adamu lahu ga Iblis sujudu lahu ga Adamu wata ayyala yayi ta dabaru lahu ga Adamu hatta aka raja wa hayya fitar da annabi Adamu na jannati daga aljanna hasadan dan hasada wani asadi da hasada ne katala qabilu habilu Habilu ya kashe dan uwansa Habilu saboda hasada sun yi sun yi ibada Allah ya karbi ta Habilu bai karbi ta Qabilu ba kuma shi ƙabilu masu kyakkyawa kuma shi habilu masu kyakkyawa ƙabilu ba haka ba to ƙabilu ya kashe shi kamar yadda dai can kuma wasu alaihi na abu ne ya gama ko ita kuma ta faɗa kaga farkon abin da aka samu Allah da shi kwaɗayi sannan hasada to na hasada ibli ya fitar da ya sannan kuma ga ƙabilu hadhihi ma'asi salat wayannan wato sabubbuka guda uku dinnan shi ba ƙabilu da fushi wannan kisa dinnan هي أول المعاد إذا فرقم وتساقو على وجه الأرض أم كان قصا الهرس قدي والحسد بحسد والقتل بكتا والنبشية كاو سوداك كوا يفقدي بي الله يسمك يا مدي يتيا أكل فهو إنن سفتا
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبتت سبع سنابل مثل الذين مثال وإنن دا ينفقون سكت يد أموالهم في جوينسو fi sabilillahi dan zai da tafarkin Allah kama sali habbatin kamar misalin kwaya ce an batar da tasarar da saba a sanadin zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin cikin kowace zangarniya ne aka habba akwai kwayanni guda ɗari هذه الآية وإن آية وإن آية نزلت تابوك في جيش الأسرة أتكين رزنا ياكل تبوك إن ياكل تبوك أعني وتوكزوات تبوك شيء ياكل تبوك قال الرسول صلى الله عليه وسلم lokacin da tabuka ta zo manzalla ya kira sahabbai sallallahu alaihi wasallam ba yakin da annabi ya tuha ya taba ga sahabbai sunan sa kuru sai tabuka amma manzalla sallallahu alaihi wasallam a tauraya yake idan zariya zai je da yakin sai ce to mun yi kafantan kafantan za a yi sai mun Allah ya shiri ce kafantan za a yi saboda addaba ni saboda ana haɗa da kila wanda aka ga wa shawaran ma kuma shi zai je ya faɗa mun Allah zai ce a shirya za a tafi kafantan kuma sai a yi ta shiri a yi ta shiri kuma har ya fita kafin wannan labari ya kawo mutan kafantan kuma masu gudu sun gudu sai ai ga Muhammad nan zai ce ko ba shi shiri bai kana sai a kama hanya kuma a tafin kuma kila sai an yi rabin hanya kowa ce ya tabbata lalle ka bantan za a yi maza Allah kuma ya kauɗe shi su kuma a yi wani shatan ne talanta za a kullo zariya kuma misali to duk yakin maza Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam amma yakin ta buga sai ita ce maza Allah ya faɗe ka gardaga maza Allah ya ce ta buga zan ce saboda wuyarta da nisan wajen da zafin rana da abin da yake da tafiya ita ce ƙarshen dama tafiya mai nisa da annabi a cikin ya zuwa sallallahu alaihi wasallam yakin tabuk manzo Allah ya tabuka zan kuma ina so kowa ya kawo min taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taimako wajen kowa wanda Allah ya hore ya je kawo min taimako ina so tabuka zan je dan shirya rindina saboda an tabu da rindina dan rumawa za a tara ya fi dan rumawa za a tara to wannan yaki jeshin usratu dinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je shirya ka har rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man jahaza duk wanda ya tattali jaishal usrati wannan rindina ta yakin tabuka din nan fala hul jannati to aljanna ta tabbata a gare shi duk wanda ya shirya wannan yaki na zamu ce ma aljanna wai ne manalla ya ce ga aljanna nan kuma kyauta duk wanda ya shirya min yakin nan na zamu ce ma aljanna ja'ahu usman sai na ga yace ba yau zan siya na ma mai kuɗi ne yace yau ka zan siye ka shi kenan ja'ahu usman sai na usman bin affan sai ya zo manzon Allah wa qala yace da manzon Allah alayya alfu ba'irin da raƙuma dubu na kama ya rasulullah raƙumi dubu fa ba ɗaya ba ba biyar ba ba ɗari ba raƙumi dubu ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ba'irin kowane raƙumi bi hamlihi da abinci a kansa min al-burr na daga alkama wani atu baram yace ya rasulullah ga raƙu ga dawakai kaji kuma an ɗebo su daga bargarsu yi surujiha da da furdinanta wa ahlafiha da shimfiɗin dawakan duk gaba ɗaya da shimfiɗin dawakan da suradanta wa a taji alfi dinari ya rota dinari dubu kuma sabba ya zuba ta bi hijirin nabi a cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta kuma fasaran nabi sai manzo Allah ya zama to yuqallidu zahaba yana tijjiya dinaran nan da Usman ya zo da shi wa yaqulu yana cewa Allahumma inni radin anhu Allah na yarda da Usman Allah na yarda da Usman farfa anhu ka yarda da shi Allah Allah na yarda da Usman ka yarda da shi wallahi na rantse da Allah ma zarra Usman ba zai cuci Usman ba ma fa'ala duk abin da ya aikata ba zai cuce shi wata adal yau ne to kaji ba to kai kuma kake masa ne ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ko nan kuma wa'azi ne mai kuɗi sai sai aljanna da kuɗin sa ba kaga dai ga Usman ya fiye in ma ba shi da wani aiki ba shi da komai ranar uku da guduwa ya to kuma ya fiye ta ba sai auren yaki da samu aljanna sa kai dai kai ka same su to shi ba ka ta fiye ta da kuɗin sa ranar uku kan guduwa ke gaba ki da amma Allah ya ce wa laqad asallahu Allah ya yace Rabi Allah ta ana so a zage shi sai a ce to to ayi magana to a ya kuku zan ku hudu sai ce amma dai Allah ya ce ya yaje ko sai Allah a ce to Allahu akbar waye ga Allah ba ai bai addu ridwan da shi ba sai ce waye ku kuma annabi ya ce hannunsa hannunsa saboda da ana yin mubaya'a manzo Allah ya ce ga hannun Usman manzo Allah ya nuna hannunsa manzo Allah ya ce hannun Usman yana bai to ai samu wannan a cikin Allah ya nuna manzo Allah ya nuna hannunsa ya ce na ne ya fito yau a gare ni ni zo da hannayena dukkan mubaya'a dukkan zuwan zuwan mu baya to amma kuma gashi ya ce aljanna da hannunsa na shirya wannan jeshin usurat wa yakin yakin tabuka din nan man Allah yake ba zai fice shi ba ma fa'ala abin da aikata ba adal yau yayi duk abin da yake so dan haka duk abin da zaka ciyar a musulunci kai yanzu kayi shi ne bayan musulunci ya wadata su ko waɗannan sun yi shi lokacin da musulunci yana bukata yanzu annabi yana buƙatar abin da za a tafi tabukan da shi to shi ba gashi ya kawo shi kana ya gama nan an gama tabukan man Allah ya dingine ya kukon ya koma zuwa ga Allah to duk abin da za ka kai ba- bayan an wadata ne da shi to saboda wannan to kuma kowa ya aikata aikata amma dai sai na zuwa shi ya shirya an ce kashi ɗaya rabin yakin nan gaba ki da shi ya shirya shi ga rakumi dubu ga doki ɗari biyar da abinta ga zinari dubu To, sannan kuma kowa kuma ya kawo fa nazala sai wannan aya ta sauka masalul ladina yunfiquna misalin wanda suke ciyar da amwalan dukiyoyin su fi sabilillah cikin tare da tafarkin Allah kama salli habbat to larin da za su samu kaman kwaya ce an bata tazarar da sab'a sanabila zangarniya guda guda bakwai fi kulli sumbulatin cikin kowace zangarniya ne aka habban akwai kwaya ɗari to fa kazalika nafaqatu haka ciyarwar da suke to ba'idu za a ninninka musu ita bi farqi li'ati bibin da ninki ɗari biyar wallahu yuda'ifu liman ya sha Allah yana ninninkawa yana rurrukan yawa liman ya sha ga wanda ya so Allahumma ja'alna liman ta sha wallahu wasi'un Ali Allah mai lokacin falala ne alimun masani ne ga kowa الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم wala kawrun alaihim wala hum yahzanu allazina da wa'annan da kuma allazina da wa'annan da allazina wa'annan da yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyin su fi sabilillah cikin tafarkin Allah sun malaiku biruna sannan ba sa biyar da ma an fago abin da suka ciyar mannan ba sa yin cutar baka tar kwara ka yi wa mutum alheri sannan ka dinga mutumin banza ba dan ni nema kaza ni nema kaza ba ya samu kaza in kai dan uban ka ba dan ni nema kaza ba nema kaza ka samu ai shi kenan yanzu kuma ya ci ya ci ya ci kuma ladanka yanzu duk kai ka zubar da naka to yanzu zagin nan da kai masa da kuma wannan mugun magana da ya masa yanzu ladan wannan yake ci yanzu ya zubar da wannan wato farfara abu ne mara kyau rushe sadaka yake da rushe kyauta yake to su da wa'anda ba sa biyar da laifin rukuna ba sa biyar da ma an faku abin da suka ciyar mannan wato farfara alal munfiki a bisa wanda suka ciyarwa alaihi a kansa bi kaulihim da faɗin su masalan misali kad a hasan ilaihi na kyautata masa wajabar su halahu ni na tsora halinsa ba dan ni ba ya ai da ya karye din nan ba dan ni ba ina zai ƙara zama mai kuɗi ai ni ne wata zaka rato shi kenan ka zubar da abin naka wala adam wala cutar baki da zikiriha da ambatanta ila man la yuhibbu zuwa wanda baya so wuqufahu alaiha ya san haka me bambancin farfara da cutar baki me bambancin mannu da azu shi mannu kai wa mutum alheri kan kai ma gorinta amma shi kai wa gorin shi ya ji to wannan ma ba shi da kyau shi ku a za su tabbaki kai wa mutum alheri kai ma gorin da a wajen wanda zai so ya gane ba ta ba ta ta bane ba shi aji ko ka zo wajen iyalinsa ya ya samu kudin sa ba san ta kara aka yi sa ya yi wannan kudi ba ka zo ka ce ai ba dan nema kaza kaza ka ce oh kai da ma a ciwa ne nema hanyar eh? ko ku ga gaya makiyinsa to yanzu ka haɗa biyu kuma ga cutar gori ga kuma wata cutar ka- cuta kan cuta kenan wannan cututtuka ne da yawa kar shi kansa ma a gaya masa kuma wannan wani ne dan sauki sauki kenan bare ka bade ka wajen mutumin da zai so wannan mutumin ya gane ba wai gubinsa ne da karfin sa ya bashi haka ba kai kai ka taimaka masa to duk wanda su ba sa yin irin wannan biyun na a cikin sadaka su ko taimakon su da hum ajruhum ladan su yana nan inda rabbihim wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ba tsoro a gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba قول معروف a yi faɗi mai kyau kalamun hasani kyakkyawan magana wa raddun da juyarwa Allah ya bada hakuri in mai bara ya bara a yi mai kyakkyawan magana wato a juyar da shi mai kyau Allah sa'ili ga mai tambaya wa magatiratun da ni'iman gafara lahu gare shi in hajjata a cikin bukata da- da- da- wa magatiratun da rufe bukatar tasa in ma an bashi a koyo cewa kai ka bashi bari wanda zai so a bashi a fakkoye wannan kaga wai kana cewa ai ni neman kayan da ya fama da ya auro ki yo ba dan ni neman da ya zai maka shi wannan waje zai samu kaga duk bala'i da zai ya kare a wannan waje to in almajiri ko mai tambaya ya zo ya bara a yi maka kyakkyawan magana wale Allah ya bada hakuri zamanin nan fa sai a kan kula wallahi mu ma dai kana ganin dai abin nan da ya rufin asiri ne kawai da mutane za su san yadda ake ciki da ita abin nan ya Allah Allah ya baka hakuri ai hakuri in Allah ya sa wani abun Allah da zan neme ka to Allah ya buɗa mana Allah ya buɗa ma kowa haka yake kowa haka yake kuma mutum ya tashi da ɗan nauyi tun da duk wanda ya zo ya tambaya nauyin tambayar nan da jin kunyar tambayar na yana nan tare da shi ba wanda zai zo ya tambaya ba jin kunya ba nauyin ma a jiki to in kai ma wannan kuma sai dan tashi da a da kawo lakan tashi kuma dama san abu lakan san zuciyarsa a karye take kuma zai ƙara zai ƙara karewa a yi na kyakkyawan magana a juyar da shi da addu'a wa magasiratin kuma a ɓoye a ɓoye wannan maganganu haka zo kuma jiya ba wai wani ya zo ba kaji ya ce kaza kaza kaza ta ai kuma ta ne tumtum ban za ka kaza ɓoye wa magasiratin yanzu magasiratin anan ta zo a luga a yaren da ba istilahi ba dama ga mai jifaru garkuwa wai duk abin da aka ɓoye kanka tsari da sunansa mujafaru garkuwa ko gafaru fituru ma'ana a suturta bukatocin da mutumin ya zo ya roƙa hairun ai wa mutumin haka shi ya jinin sadakatin daga sadakar da za a bashi taimakon da za a bashi ya tuba uha abe da cutar baki take biyowa bin manni a dinga yamma kwarfara a dinga yamma gori wata ayirin a dinga ganin betansa ana wato wulakanta shi da zarginsa me yasa ya kaza a misali a ce ka shiga naci ka shiga tambaya ka shiga kaza kaza to a ce Allah ya bashi hakuri ya za a bashi ma kudin a gaya man wannan wallahu ganiyun halim Allah ganiyun mawada shi ne an sadakatul ibadi da sadakar bayi duk wanda ya farkwalan nan yayi wannan to Allah ya wadata da sadaka sai ya ba da banza halimun Allah wato mai jinkirin hukuma ne Allah kuma mai hakuri ne bisa akirul hukubati da jinkirta hukuma anil mani da mai yin farfaran nan يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذيك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ويوم ذاك يا أيها الذين آمنوا كنتم في إيمان إذا الله تنزه الله صلى الله عليه وسلم لا تبطلوا صدقاتكم كفوا صدقوتكم أجور على دنك كفوا على دن صدقوتكم بالمن دين فرقانا والعذاب في سباكي kallazi kaman irin isali ka isalin lazi kaman fata wannan na mutumin nan da yanki kuma lahu yake ce da dukiyar shari'a nasu dan mutane su gani murayan dariya ne kawai da in gare su wala yumin da imani billahi da Allah wa yawmil akhir da Allah ya rahu al munafiqu shine munafiki kama salu misalin sa ihin kama فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا بركز مثالin sa kama salu misalin sa kama sana safwanin kamar misalin fan dutse ne hadarin amlaka wato dutse mai santsi fan dutse alayhi turabun kasa ta zo ta sauka akan dutsen nan fa asaba ruwa dido sai mamakon ruwa ya zo sauka akan dutsen nan madarun shadidin wato mamakon ruwa haka raka wuce ya bar dutsen nan saukan gashi nan mai santsinsa kuma amlaka wato mai santsinsa kuma yana kalila shi alai ba kuma akan sa wai duk abin da mai yake komai yawansa komai abu to riyan nan shi kenan kamar ƙasa ce ta zo ta hau kan dutse mai sauki to kuma riyan nan kamar ruwan sama ne mai mamaku ya sauka akan dutsen nan idan za ka dutsen nan shi kaɗai ba komai wannan za ya dawo ba shi da komai la ya ƙaduruna da su da iko ai almuntiku na masu ciyarwa na alashe a bisa komai in masta sabu da abin da suka rubuta ai la ya ji na shi an ba su samu kawai min sawa ma amilu daga ladan abin da suka aikata والله لا يهدي القوم kadiri الكافرين Allah zai shiryar da mutane alkadiri na kafirai masu mutunci wato masu bayarwa da riya da haka manzo Allah yake karamar riya kafirci je to duk da shi sai na cewa wai za a yi shirka bayan nan na abu za ka ji manzo Allah ya faɗa ma'anar ta riya ake nufi ba wai bautar gunki ko abu ba wannan riya din nan ita ma zai tsarri ce to amma kuma da ku sa kuma mutum ya fita daga addini kuma ya shiga wuta ba to duk wannan ake faɗa da haka Allah ya ce wallahi la yajid qawmal kafirin Allah zai shiryar da mutane kafirai wai masu riya ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فصل فآتت كلها بإثير ومثل مثال كما ومثل الذين ومثل الذين مثال وإنهم لا ينفقون في كيد أموالهم في كيد ابتداء دن نيمان مرضات الله يدن الله وتثبيتا دن تبتوا من أنفسنا كاونا تحقيقا دن تبتوا للثواب جلادا الله بخلاف المنافقين سواء المنافقين سوى صلى الله عليه وسلم الله با كما صلى جنته كما نقول مثال سوى ذا أبدا سوى ما في دن الله بركة مثال سوى shi wanda mai riya ka ji misalinsa kamar dutse ne kasa ta sauka a kansa ruwa yana zuwa sai ya wanke shi ya dawo dutsen nan kamar yanzu a ce kamar kwano kwano duk abin da ka zuwa a cikin wani zai iya zuwa ya kifar kuma ya wanke kwano yanzu ga kwanon ba komai zama a ciki to amma da kaga abin da a ciki kaga kuma sai ka su har abada yana na ran da an zubar kuma sai a wanke kuma a ga kwano ya dawo sal to kamar dutse ke kamar dutse kenan to ko misalin ne yi dan Allah kuma shi kuka ji misalinsa kamar sali jannatin kamar gona ce birwatin a jigawa murtafikin madaukaki mutsauni mai madaidaici a saba hawa bilu mamakan ruwa ya zai samu gonan nan kamar gona ce ta kasa mai kyau ga taki ga komai kasa ce mai kyau kuma aka zo ake mai da shi gona shi kenan kuma aka yi ruwa mai yawa ta jike aka zo aka shuka ya zaka gani da aka shuka ba a ta shi kenan sai ta a ta sai ta ba da ukulaha abincinta ai kamar hayan itatuwan ta bi sai ne yake guda biyu tsiron da zai dinga mutuwa a wannan gona sai ka ga ya bi kyau ya bi ƙarfi ya bi kyau a kuma gonar da ba su da wannan irin taki da daraja fa ilan yusu ba wajibu kai ita gonan nan ko da ba makon ruwa bai same ta ba fa kallon ɗanyayyafi na sai shi an masa yanzu to haka wasu dukiyar mai yi dan Allah take to ko dan yayyafi ma ya isan mata matsalin kabiru dan yayyafi ma sai ya isan mata والله بما تعملون بصير Allah basirun masani ne bima ta'amaluna da abin mai gani ne bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa wallahu basirun Allah mai gani ne bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa to mutum ya dinga yi da kar kuma mutum ya ce to yanzu tsoron riya ba zan yi ba a'a ita riyan ba ita riyan ma'ana yi dan yi ba dan Allah ba shi ne ma'anar riya kai da kanka in riya kai ka san riya kai kai da kanka in riya kai ka san riya mutum ne ya zo ya same ka waje ɗaya roƙe ka dan Allah dan annabi ka bashi abu kaji to kuma sai da ya je ya so ma jama'a ko kuka ganshi a cikin jama'a kai ne abin nan kana baka idan ka kai ma ba sai an gaya ma ba kai ba sai an gaya ma ba in dariya kai ka san dariya ko kuma kan mutum ya ce kuma ni yanzu tsoron riya kuma ba zan yi abin ba to shi wannan mutum ce wannan shine mugun ma shine na mugun mai riya din
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات أيود أحدكم ينزل يحب أحدكم كيانك ينا سوء أن تكون له جنة يزمينا كبستان جونا من نكيل تدبيني وأعناب لإنغي تجري من تحتها الأنهار تفرمي سيكي قدانا لكشن جونا له فيها له فيها ثمر أبيها يعني تاتوا أتكين تبين كل ثمرات نبكة دكا نوت يعني تاتوا وأصابه وقد أصابه الكبر قال سوفا كما شيء fasa uka ya yi rauni min alkibar saboda tsufa an kasar ba zai iya yin wani sururi ba zai iya kasuwanci ba wannan kun zuriyatu gashi kuma yana da iyali zuriya ko a faɗin rauna na auladun sigari yayansa kuma duk ƙanana ne ta a saba hari sarun dare ɗaya guguwa ta wuta ko ta samu wannan gona ta sarihun iska shadidun mai tsanani shine guguwa fi hanaru akwai wuta a cikin ta fata da gonan nan ta kone ga baki ɗaya ففقدها رسوا النغونا يرسوا ففقدها يرسى ففقدها يرسوا النغونا أهوج ما كان إليها لو كنت ده بقاتها أيهب أحدكم حالة إن فينا تهيل وانا تساليشي ويزأل نوجة يرواها بعد أن الله تو مثال misalin wannan mai gonan da komai ya kawo kuma abu lokacin da yake da bukatar ta sanar babu to kazalikal insanu haka dan adam idan su sadaka da sadaka tun yayi sadaka da sadaka wa ra'ati hayriya a ciki idan da kala qadarahu lokacin da ya shiga kabarin sa wa yasi wa ahawaja zai zaman wannan lokaci ya fi buƙatar ma ya kuni ila hasanati wato buƙata zuwa hattawansa ai lokacin da yake kabarin nan kula ya raba wannan lokacin ya fi buƙatar su ba to ya ji da hana ba amma so kuma zai same su babu wato ta zama babu ita to shine Allah ya bada misali lokacin da kake da gona kake da komai a cikinta kuma sai ka ta tsufa ga yaranka kanana kana buƙatar ta rana ɗaya kai maganta ta kone gaba ɗaya ka ga bala'in ya fi ya fi bala'i ko to wai shi ne abin tsoron ne ya riya sai lokacin da ya je lahira yana da sanga ta kuma ya je sarar da ita babu a cikin lahira Allah ya kiyaye mu كذلك falashi a kaman ba komai كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون kazalika kamar yadda duka ji Allah yana ta bayani ne ya bayyana Allah lakum layati Allah yake bayyana ayoyinsa ga gare ku Allah kun so ta kuka karuna sa yi tunani fa ta'tabiruna ku yi izina ku wa azantu يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ma ka sabutun ya ayyuha allazina amanu ya kuntu fi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anfiqu zaku ku yi zakka min ayyubati na daga kada dan mata sabutun abin da kuka rubuta jiyaga ku ba da zakar kyawawan abubuwan da kuka sururuta ma ka san abin da kuka sururuta a ɗayyubu kyakkyawa huna ɗayyubu a nan wajen huna aljaudatu a mai kyau li'anna an fi domin ku ciyar dalla ta shirya ala annahu halali cewa halal ne fa bakiya yanzu abin da ya ragu anna ma'ana ma'anan min tayyibat daga kada ta maka sauta amin dauka suruta min jihadiha daga kyawawanta idan ta saddaka al-insan idan na adam zai yi sadaka ya ta saddaku yayi sadaka min al-mal daga dukiyar tayyibi kyakkyawa wani ma aka rabina lakum ku fitar daga abu- daga kuma abin da muka fitar da gare ku min al-ardh daga cikin kasa min al-hubudi na daga kwayanni wasimari da yayin kasuwa wala tayammamu ولا يتيمم الخبيث min hutun ke ko wala ta yamma mulka bisa la ta tsudu kakku ni bi alkabisa arradi'a mummuna furtuntuna ku ce kuma shi za ku bayar kakku ni mummuna furtuntunan abu kuma ku ce sun fi kuma shi za ku siya walastu bi akizihi ولستم بآخذيه illa an tuhmidu ni kakku ba Allah abinda ko da ku aka ba ba za ku karɓa ba sai dai ku rufe ido ku ce sun yasa sai kawai ta sana karɓa kaga ya wala in karo wannan abin da ya bani to kuma kenan kun faɗa ka to ku ko za ku kunya Allah ba sai ku dan alika Allah ya karɓa kada ba wa Allah abin da ko kai aka ba ka ce a Maryam to ne ya rena ni wallahi kun yasa sai kawai ta sana karɓa abin nan kaga ya abin da ya bani yani ai na huta nan kin ji to kai ka huta nan Allah ne bai huta nan ba ai duk wanda zaka ba fa Allah zaka ba duk almajirin zaka ba fa Allah fa zaka ba to wannan wato wa'azi ne da faɗaitarwa kuma yadda Allah ya faɗa tana haka take to amma ta ko mutum ya ce ba zai yi sadaka ba kila kai rigar yanzu da ka fitar a jikinka za ka ba wani kila wanda za ka ba kuma shi rigar Allah ce a wajensa to kuma kake ki bayarwa ka bayar da wani amma kai da kanka akwai abin da in ka fitar ka san kai ma yanda za ka amfani da shi ba, ko almajirin ka ba ma ba zai amfani da shi ba sun mokara kai ka ba shi to kake wannan kake wannan ko ku duk abin da za ka bayar da kai ma ka san dai wannan dai ba wanda zai amfani da shi cusa a shara ya kuma cusa a shara ya ji amma ka ce to bari in ba Allah yanzu au sai da abin ya zama haka wanda kai da za a baka ce to me zan yi da shi yanzu shi za ka ba Allah sai ma yanzu Allah na cewa to me zan yi da shi ni ne za ka fa wancan sabon sai da kuma ya zama haka za ka bani me zan yi da shi to kan ku ba wa Allah abin da wato munana abin da walaftun ya ake bi ku kan ku za ku karbi irin wannan ba alkabisa mummuna din nan illa an tuku mi zuki sai ku dan tsayi ku min shiddati karahiyatukum law dan tsananin kin ku da abun واعلموا أن الله ganiyun hani wa la mu ku sani anna Allah ubangiji gani mu da shi na an nafaka cikin daga shi tsira ku hamidun mahmudun abun godewa ne tabaraka wa ta'ala الشيطان يئدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الشيطان شيطاني مكين لنا كلهم سن يعيدكم الفقر كل التلوش يكي القور كامكم كل شيء لا يصوركم ينا صورة تدكو يعيدكم ينا صورة تدكو الفقر تلوشي يعيد شيء انت فتكتهم كي أزدي دعنا دا كنت أكو أبو يكي نلا أبو وغا داني فكين انت بارك كيفا كما وشيلا أسام إذنسا sai wato kullum tsoratar da ku talauci yake fa sun su ku sai ku rike wa ya murukun kuma shakan yana horon ku bil fahsha bil bukul da rowa kullul fahsha fi al fahsha ka ganta qur'ani bina ake nufi fil qur'ani bi ma'ana zina zina ake nufi illa hasi sai wannan al fahsha wa ya murukun bil fahsha wannan ba zina ake nufi ba bukul rowa ake nufi kenan ita ma dai bala'in ce والله يئدكم مغفرة منه وفضلا Ubangiji kowa yana alkawarta muku alal jinfaki a bukacewa magasuratan gafara. Shi shaitan yana tsoratar da ku talauci wato yana sa ku rowa. Shi ba Ubangiji yana alkawar yana kwaɗaitar da ku wato a bukacewa wannan gafara ne mu gare shi. Lizunubi kun daga zunubanku wa farman da riskan arziki daga Allah. Kalafan minhu wato mayarwa daga Allah Allah ne zai mayar da ita والله واسع عليم Allah mayarwacin kalala ne alimun masani ne bil munfiki da wanda ya kyarwa idza azama al insanu idan dan adam yayi nufi ala ikrari sadaqati zai fitar da sadaka ya bayar qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne jira da aminta Allah tabbata a gare shi yake duk wanda ya nufin zai dau sadaka ya bayar la tuturadu sadaqati sadakan nan ba ya ta fito daga wajen sai ba da ita ba illa ba'ada anin tubi a sai ya kwace ta min yadda saba'ina shekaran sai ya kwace ta daga hannun shekaran saba'in da abin da aka gashi wai duk shekar saba'in ya sa hannunsa ya gani duk abin da kai ɗaukowa daga dukiyarka ko wani abu da ka bada sadaka yanzu ka fi ƙarfin shekar saba'in ne ka kwashi shi daga hannun shekar saba'in ne ka bayar to sannan za ka bayar wa sadakatu sadaka kuma idza kana zannin yadin mutasaddiqin ta fito daga hannun mai yin ta mai yin sadakar ta kulu kalimatin sai ta faɗi kalmomi guda biyar ga abin da za ta faɗa duk wanda ya bada sadaka sai ta faɗi wayannan abubuwa guda biyar kuntu qalilatan da ni ɗan kaɗan ce faka farfani yanzu ka mai da ni mai yawa za ka ɗaga sauran da ni mai yawa a lahira wa kuntu kabiratan da ni ɗan karama ce faka farfani ka girmama ni za ka ɗaga sauran da ni babba a lahira to kuntu kalilatan da ni ɗan kaɗan ce faka farfani yanzu ka mai da ni mai yawa Allah zai kama da yawa kuma a nan duniya kuntu sagiratan da ni ya karama shiga sai karama ka bayar ka tabbalta ne yanzu ka mai da ni babba za ka ga ka samu Allah ya rene ka kuma ka zama babba a wajen Allah wa kuntu saniyatan ni da karariya ce shi za a kasar da ni ka abu kai ta ne yanzu ka wanzar da ni har aljanna za ka je ka same ni yanzu abincin da muka ji muka kaji da ni za mu je aljanna mu same shi don na kaba almajiri fa sai za ka je ka samu a kayan da kuma ya zama wani na daban kuma a aljanna ka gani da ni karariya ce amma yanzu ka wanzar da ni na zama wanzajiya wa kuntu ma'arusatan da ni kai kake gadi na duk da ƴan sanda nan da sojoji kuma duk suna gadi na fal'ana yanzu kuma baki tu laka har ni zan kare ka yanzu sadaka ita take kare ni ita kuma ni zan kare ka yanzu wa kuntu aduwan da ni makiyar ka ce a kai na ma sai a kashe ka fa a habar da ni yanzu ka so yadda ni yanzu kuma ni nake son ka da kawo zuwa cikin Allah kullu sadaqatin duk sadaka an bayar san tuku bi hadhihi kalimatu kam sai ta faɗo yana abubuwa guda biyar inna kuntu qalilatan sai ta faɗa yana abubuwa guda biyar qabla an tasila kafin ta je hannu ila miskina ta je kan hannun talaka din da za su kana kalilatan da ya karama ce ya kaɗan ce ka tsara ka fiye da tsara mai yawa kana kalilatan ya karama ce ka tsara ka fiye da tsara babba kana marusa ne ita ake gadi ka tsara harisa ta tsara na yar gadi kana saniyatan da karama tsara ce ka tsara ba ke kan tsara wannan jiya قالت أبو النامك ياتي فصارت حبيبة نسأل مصويا يؤتي الحكمة من يشاء الله شيء كيف هذا الحكمة العلم علمي النافع لأمثاني المؤدي إلى العمل والذي ساكي أي شيء تجير من علمي من بأي شيء بنداني to in an aka ce mai hikima ko ilimin da ake aiki da shi to Allah shi yake ba da ilimin da ake yin aiki da shi Allah ka ba mu man ya sha'u ba fa kowanne ne ilimin ake ba ba sai wanda Allah ya ga dama Allahumma ja'alna minhu Allah ka sa muna daga ciki ومن يؤتى الحكمة Baka dukiya khairan kasira wani mutane ke masa duk wanda aka ba shi wannan ilimi mai amfani din nan wanda zai sa shi ya aikin tsoron Allah ka dan dukiya kai wannan an ba shi khairan alheri kasira mai yawa bil masirihi domin tafiyar ta ila sa'adatul abadiyyah zuwa arzikin lahira arzikin abada fal hikmatu abinda ake cewa hikima al ilmu ilimi bil qur'ani da qur'ani mutum ya san ko qur'ani din nan da abubuwan da yake cikin sa al ilmu nafi shine ilimi ya amfani ai su zikira bi inda aka ambata fil qur'ani yakunu ma'anaha ma'anata mawarid al qur'ani wa azwajun al qur'ani wa sunnat ar rasul da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal amala da yin aiki bil akhirati da lahira ilmun ilimin da kaban mana hada ilimin da duk ya jawo ma ya tattare ma wa'annan abubuwa wa tabawu al qur'ani qur'ani ya ambace shi da annahu khairun kaseerun alheri ne mai yawa بعد ما كانت الدنيا bayan duniya duk yawan nan na to ma biya ka abin da yake cikin da Allah ya ce kalila ya kadan ce wal ilmu duk ilimin da ke duniya din nan da ya gudan rubun mazaje din nan Allah ya ce kalilun dan kadan ne bi ala sara ka sai amma ga shi yawa amma wannan ku sai Allah ya ce kairan kasira alheri da yawa wallazi kila innahu qalilun dan kana tun malani a wanda aka ce nan garin ne malani a rukuni hatu kan karshen sa ba abadan to ina kuma ga mai yawa وما يذكر إلا أولو الألباب amma kowa ne yake wa abintuwa da wannan ba ya gane wannan abu illa ulul albabu sai ma abokan hankali Allah ya sa mu ciki alhamdulillah Allahumma amfana bihi amin fatiha da salatul fatiha الحمد لله رب العالمين